أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في بدا تفسير جلالين زعم تعشي كان يجي يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون يا ودن da suke imani yawanci daga ciki ana sanar da su halayyan malamai na yahuda kuma da malamai na nasara domin su mai da hankali da su koyi da su ya yi wallazi na amunu inna kafiran min al'ahabari wa ruhubani ya ce yawanci daga cikin malaman yahudawa wa ruhubani da malaman nasara al'ahabar jam'i na habru ko hibru بفتح الهاء وبفتح الهاء والرهبان كما جمع لنا راهب لا يأخذون يأخذون أموال الناس بالباطل هنا كربان دوسيوين متاني دا تهني الكريا كالرشا كمن رش تهني الرشوة جمع لنا رشوة في الحكم cikin hukuncin da suke yi wa yasudduna an-nas an sabilillahi dinihi suna kawar da mutane daga tafarkin Allah wato addininsa wallazina mubtada'un wannan mubtada ne yaknizuna zahaba waɗanda suke suke tara dina dinari wal fitta da azurfa wala yunfiquna ay al kunuza wannan abubuwan da suke tarawa ba sa kyautar da ita fi sabilillah ya tafarkin addinin Allah ai la yu'adduna minha haqqahu min zakati yace ba sa bada haƙinsa na zakka wal khabaru khabar din wancan mubtada din da ya kaddara ne fa bashirhum akhbirhum kabasun labari bi azabin alim da wani azaba mu'ulimin mu'ulimin mai raɗaɗi ya sa fa a kabarin mukada saboda mukada din ya yi kama da sharafi shi ne ismin mosuli kenan kamar da mun sha karanta wannan ismin mosuli suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi kama da adawati sharfi yasa ake sa fa a lokacin da ake ba da khabar ɗinsa shi ne fa bashirhum bi azabin alim sannan kuma filin amri din suransa baya zaman to khabarul mutada saboda haka in kana so ka mayar da filin amri khabarul mutada dole sai ka kawo wani musawwihi daga ciki ka kawo fatan da shi ne fa bashirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannama ranan da za a babbace duk wani wanda ya tara kanzu bai fitar da haƙinsa ba alaiha a kan wannan sinari jahannama cikin wutan jahannama fatukuwa fatukuwa fatukuwa a tuhura jiha jibahu wannan an sa bani a jiki saboda ya koma asalin yuhuma din domin su tafi bai ɗaya kamar ya ce yau mai yuhuma alaiha jibahuhum jibahuhum jibahuhum wanda ana so wannan jibahuhum din ya zaman to shi ne na'ibul fa'il din yuhuma din domin haka aka zo aka sa fa'a jiki shine yawmin huma aliyya fi nari jahannama fatukuwa fatukuwa tufuraqa biha ji ko fatuhuraqu biha jibahuhum goshi goshin su jam'i ne na jabaha a kona goshinsu da ita wutan a kona goshinsu da wutan wanda fatukuwa biha jibahuhum din yana bayani ma'anar yuhuma alaiha din yuhuma alaiha eh alaiha din kuma zamiri ne da zai koma wancan alkunuzin da al'imamu suyuti ya kaddara daga baya wanda yake dauke da ma'anar a tarin dinarai da azufai ko tarin kuɗi mai yawa a tara shi ba a fitar da haƙƙinsa shi ne ake cewa kan jijin shi alkunuz to shi yasa ya kawo wannan fa'in ya ce fa tuhuwa tuhuraku biha jibahuhum kamar ya ce yauma yauma yauma tukuwa binnari jibahuhum ne wanda kamar yadda yauma yuhuma alaiha fi nari jahannama din shi yasa ya kawo faye zona domin su tafi bai daya inda wau ya sa zai kasance ba ba su da alaka aka ce tukuwa din kasan kawa din yana ba da ma'ana na wannan da yake kaman sillifewa idan ka ɗaura wuta abu mai zafi a jikin fata kaga zai zai sillife sillifar da wannan fatan ai to shi ne kawa daga nan ne kawa sillifi wanda yake latif da shi makro daga nan ne aka ɗauko mikuwa ma mikuwa sunan dutse ga haka daga nan ne kuma irinsa ne wanda ake yi wa wanda ya kamu da cuta irin cutan daji din nan ana cewa cutan daji to irin wannan za a ɗauki wuta bakin wanda yake kamawa a duba daidai wannan cutan sai a ɗaura ya ƙona wannan fata ya ƙona wannan fata to wannan ne to shi kalima ta yuhuma ɗin yana nuna ƙone ƙona abu kawai ka ƙona abu ya zama baki shi ne yi humanin kaga kenan tsakanin su shigan ma'anan su shigan ɗaya ne kowanne konawa ne sai da irin yanayin konewan shi ne shi ne bambanta to dalilin wannan ne aka kawo fadin aka sa kamar da mun sha bayani a kan wannan inda tsakanin su babu a wata alaka ta ma'ana ko kawai da aka ya kasance wannan jibahu jibahu din sai su yi tanazi tanazi a kansa ya kasance jibahu na'ibul fa'il ne na yuhuma na'ibul fa'il ne na tukuwa amma da aka kawo fadin tukuwa din tana fassara yuhuma ne shi wa junubuhum da kuma gefe gefen jikin su jam'i na jambu kenan wa zuhuruhum da kuma bayan su jam'i na zaharu kenan goshi da gefe gefen jiki da kuma baya bayan gadon baya wayannan su ne za yi za a kona fatunsu wato wata ujuluduhum hatta tuda alaiha hatta tuda alaiha kulluha yace za a faɗaɗa fatun nasu fatun fatun nasu za mai da su masu faɗi yadda za a iya ɗaura su kan wutan yadda za a iya ɗaura su kan wuta ɗin gaba ɗaya wani ƙalu da sai a gaya musu haza ma kanattum li anfusikum wannan shine abin da kuka tara wa kawo kanku ku ba ku ci ba ba ku sha ba ba ku sadakar ba ku zo ko ma kuntum takrizuna ku dandana abin da kuka kasance kuna tarawa ai da za a sakamakon sa inna iddata shuhuril inna iddata shuhuril mutaddi bi hadhihi sana adadin watanni wanda ake lissafi da su a shekara guda inda lahi a wajen Allah isna ashara shaharan watanni guda goma sha biyu fi kitabin lahi fi lauhin mafus cikin lauhin mafus yau makalakar samawa tun arda tun daga ranar da ya haɗa shi sammai da kasai minha daga cikin wayannan watanni ai ashhur arba'atu hurum akwai guda hudu muharramatun waɗanda aka haramta cin zali aka haramta yaƙi a ciki zulqa'adati wa zulhijjati wal muharram wa rajab wayannan watanni guda hudu kenan zalika ay taharimuha haramta haramtar da wayannan watanni guda hudun nan addinin kayyim al-mustaqim shine addini kake wanda duk wanda yake yake da addini to zai girmama wayannan watanni guda hudu fala tazlimu fihinna kada ku zalunci kada ku zalunta a cikin waɗannan watanni ay al-ashhurul hurum cikin waɗannan watanni guda hudu haramtattu أنفسكم كاوكم بالمعاصي دسابو فإنها فيها أعظم وزر وزرا sabo din a cikin waɗannan watanni din zai zama to zunubi ne mafi girma fiye da sauran wasu watanni wa qila fil ashhari kulliha wasu suka ce fala tazlimu fi hinna dinnan yana komawa cikin watanni gaba daya kar ku zalunci kawo kanku وقاتل المشركين كافة ويأتي مشركي gaba ɗaya jami'an fi kulli shuhuri ma'ana cikin dukkan watanni kamar yi kasiru na kasa kamar yadda suke yakanku su ma ba sa ware waɗannan watanni din wa alamu annan daha ma'almuttaqina bil auni wal nasri ku san da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu takawa zai taimake su kuma zai ba su nasara abin da yasa yace yau makalaka samawati wal arda saboda su watanni din suna da alaka da sammai da kasai suna aiki wa sammai da kasai domin haka idan ba sama babu rana rage a sama rana yake farin wata ma a sama yake saboda haka sai da aka halici sammai da kasai din tukunan wannan lissafin ya fara domin lissafin ana yi da rana da farin wata ne rana farin wata ne kenan gabanin a halici sammai da kasai babu rana babu farin wata daga bisani babu magana watanni ba magana wata al-muharram ai duk babu ko rana ko awa ko sekan duk abin da za ka yi lissafi na lokaci a lokacin babu sai daga nan ne aka fara samun إنما النسيء أي التأخير لحرمة شهر إلى آخر يتجيك انت حرمش ونوتا زوا ونوتا دبا كما كانت الجاهلية تفعله كما عند متان الجاهلية في أي كتاوى من تأخير حرمة المحرم إذا هلا نجيك انت حرمش وتن المحرم إذا وتن يتامى وهم في القتال سوسنا شنياك وطن يكاما إلى سفر في سمير ده هرب شناه جوا سفر ممي ممي المحرم عند سفر سوى ذاك أي تياك إكوز أسفر باياك أشنجاش والنشيئة شو النسيء دن wanda warshi yake karantawa shi kadai an nasiyu yake yubdali ziyadatun fil kufri wannan annasi'u din jirkin ta haramcin wani wata zuwa wani wata a kari ya ci gaba ne da kari kutsawa cikin kafirci li kufrihim bi hukumin lahi fihi saboda sun kafircewa hukuncin Allah da yayi akai yudallu yudallu bi yudallu bi dammil ya'i wa fatiha yace an karanta an karanta bidannin yayi wa fatiha yudallu kenan wannan riwaya ce ta haq kira'a ta hamza da kisai yudallu bidannin yayi ma fatihi dalihi sihabun wa lam yakshaw hunaka mudallila cewa sihab hamza da kisai da haq su suke karanta yudallu bidannin yayi bidannin yayi sannan wa bidan miliyayi yudallu kuma da kuma fatahan bidan miliyayi yudallu sai kuma ya dillu shi ne yudallu din mabni lil majhuli ne yudallu bihi allazina kafaru ana fadda wadanda suka kafirce da wannan da wannan annabi ana fadda su in ka ce ya dillu bihi allazina kafaru waɗanda suka kafirce suna bata suna bata da wannan allah mutum ɗaya mabululin majhuli ɗaya kuma mabululin fa'ili yuhillunahu ay annasi suna hadalta shi aman a wani shekara wani harrimunahu aman sai su haramta shi a wani shekara liwaqi'u yuwafiqu bi tahlili shahri wa tahrimi akhar badalahu kamar su daidaita hadarta wani wata da haramta wani watan daban maimakon sa iddata adada ma'adada ma harrama Allah adadin watannin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta min al-ashhuri na watanni fala yaziduna ala tahrimi arba'a ba sa kara tsarin haramcin watanni fiye da haramcin haramta watanni guda hudu wala yankusuna kuma ba sa tauyewa wala yanzuruna ila ayaniha amma ba sa duba asalin wa'annan watannin cewa waɗanda suka haramta din zulqada zulhijja al-muharram rajab ba wa'annan suke za su za su iya duba wasu watanni guda hudu daban-daban su maye gurbin wa'annan watanni guda hudu da su ba sa duba asalin wa'annan watan kamar ma Allah ya ce musu ne kawai ku duba wasu watanni guda hudu duk shekara ku haramta ya biya ba wayannan su hudun ba kamar ya gaya musu haka haka suke fa yushillu ma harrama Allah sai su zo su halalta abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta din sai su maye gurbin sa shine liwatsu iddata ma harrama Allah sai su maye gurbin sa adadin watannin Allah subhanahu ta'ala ya haramta yaki a ciki zuyina da hum an kawata musu su'u amalihi mummunan aikin su fazannuhu hasanan suka yi tsammani cewa abu ne mai kyau wallahu la yahdi al-qawmal kafirin Allah baya shiryatar da mutane wanda suka kasance kafirai wa nazala ya saukanin zamma da sallallahu alaihi wasallam nasa ila ghazwati tabuk wannan ya sauka yayin da maiki ya kira mutane zuwa yakin tabuka wa kanu fi usrati wa shiddati har suna cikin kunci da tsananin zafi fa shaqqa alayhi ya musu kunci haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqaltum dan menene idan aka ce muku ku fito tafarkin Allah ku fito jihadi istakaltum kuke yin nauyi ba za ku iya fitowa ba bi idgami ta'i fil asli fil musallas fil musallasati yace an shigar da ta na asalin wazanin zuwa cikin sa mai dugo uku kenan waji tilabi hamzatul wasli aka janyo kuma hamzatul wasli domin idgami ne sai wani idgami yana nufin asalin sa تتساقلتم تتساقلتم تتساقلتم dinnan yana da ta guda biyu to ana so ta na biyun ta ta sa ta na biyun a shigar da shi cikin sa mai duba uku amma ba zai yi hakan ba sai an nemo hamzatul wasil a ya nemo hamzatul wasil kamar ina wanda muka karanta na baya faddara faddara irin su iddaraka ababin nan bali daraka irin su duk haka ne asal iddaratu ta tadaratu to ana so wannan taɗin ya shiga dal kamar yadda ake so a nan taɗin ya shiga sami dubu uku ba gayi ba zai yi ba to saboda haka sai aka cire taɗin na farkon aka cire shi sai aka maye gurbinsa da hamzatul wasil shi kenan sai hamza wata lidin ya taimaka ya taimaka aka shigar da wannan tafin isa'in ya zama to isakaltum isakaltum da arba baya daga cikin fi'ilai masu hamzatul wasli hamzatul wasli nan kawai zuwa yayi saboda ya taimaka a yi wannan ilani ba kamar irin su misali idan ka ce kamar istaghfara kaga asalin ai wazanin ne yake da hamzatul wasli ifta'ala wannan wazanin shi ma yana da hamzatu wasli a yau to ire idan su to baya daga cikin wa'annan kawai wannan hamzatu wasli ya zo domin ya taimaka a yi wannan idigami ne to shi ne isa kaltun kenan isa kaltun a nahul wadi juz'i na uku akwai bayanin wai irin wa'annan shi da irin su sai ci wanda insha Allah tun da an fara karatu za mu daura mu karanta juz'i na biyun tukuna mu zo mu karanta juz'i na uku to shi ne ai tabafa'atun kuna jinkiri wa miltum kuna karkata an shadi daga daga jihadi ilal ardi zuwa zama zaman gari ko zaman ƙasa walƙu'udu fiya da zama a ciki kun yana kun yi nauyi kun yi nauyi a zama a gida kenan ba kwa so ku fita yaƙi wal istifamu da tawbiq istifami na tsawatarwa ne dan me za ku yi haka araditun bil hayati dunya wa lazzatiha yanzu kun fi amincewa da yarda da rayuwa ta duniya da abubuwa masu daɗi a ciki min al-amin al-akhirati fiye da fiye da lahira ai badala na'imiya ko maimakon min din ya zama badaliya maimakon na'imiya maimakon ni'imomin lahira din kun fi yadda da rayuwa ta duniya yanzu kun fi yadda da rayuwa ta duniya fama mata'ul hayati duniya fi jambi mata'il akhirah rayuwa ta duniya din in aka kwatanta shi da rayuwa ta lahira illa kalil rayuwar ta duniya za ta zama to kaɗan ne kawai abu ne ɗan ƙanƙani kaɗan kawai shi ne ce fi jambi matayi da akira mana ka haɗa da rayuwar aka da rayuwar duniya da rayuwar lahira suka haɗu to za ga cewa rayuwa ta duniya din wata abaci ɗan ƙarami wani abu ne kaɗan illa bi idghami la fi fi nuni in shartiyyati fil mawdi'ain a wajen kuma haka ne bi idghami la la to ya kamata ne ya zama sanan din illa din nunu shartiyya din ne aka shigar da ita cikin la ya kamata ibadar ta kasance bi idghami نون إن شرطية كيلا إدغام نون إن شرطية كيلا شجر دا نون تن إن شرطية كيلا sai ce shiga shi kuma yake shigar da la cikin nunin din in shartiya alali ba la din aka shigar cikin nunin shartiya ba nunu sharfiyan ne in din aka shigar aka shigar cikin da ya zama asalinsa illa illa bi idghami nuni in shartiyati fila bi idghami nuni in shartiyati fila a gefe za a rubuta ba wancan za a gyara ba
sai tambaye malam anan abun ka haka ne yin da yake a sawu yake daukowa yawa ya ga ya tambaye anan yawa ya yi magana sawu ne ga yawa yawa fil mawdi ayin yashi a wurare guda biyu duka illa tanfiru da illa tansuru din duka hannu duka haka ne kai da gani nunu din yin shartiya cikin ladin illa tanfiru idan ba ku fita jihadi ba تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد إذا بكو فتا تعالي النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد با يعذبكم عذابا أليما مؤلما الذي عذبتك عذابا من سارة بي ويستبدل قوما غيركم zai canja wasu mutane wani ku wasu daban ai a cikin badalakum zai zo da su maimakon ku wala tadurruhu ai Allah ba za ku cutar da shi Allah أو النبي كبرى كل تنسر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لقومي به بترك نصره بترك نصره دبر كلمة عنه فإن الله ناصر دينه الله سبحانه وتعالى يتيمكم يتيمكم الدين سنين أنا لا تضروه دين جوابي لنا ونن yu'azzibkum din kamar ya ce in illa tanfiru illa tanfiru la tadurruhu shay'a idan ba ku fita jihadin ba ba ku cutar da shi Allah ko annabi da komai ba kan ku ba cuta da rashin fita jihadi din sai yasa anan ya zamanto babu nunu wala tadurruhu can cikin suratul hud ne wala tadurrunahu aka sa nunu saboda wancan din marfu'i ne wannan kuma majzumi ne saboda ya zama to mafo mafofun ne ala jawabi sharti shi yu'azzibukum din yu'azzibukum kenan ya kawo jawabi uku ne yu'azzibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a ma'ana rashin fita yaƙi din zai sa a azabtar da ku zai sa a canja ku a canja ku da wasu kuma rashin fitansa din ba ku cutar da Allah komai ba kun cutar da kawo kanku wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai wa minhu nasru dinihi wa nabiyihi daga ciki taimakon addininsa da kuma annabinsa illa tansuruhu ai annabi sallallahu alaihi wasallama dan ba ku taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama ba faqad nasarahu Allah gashi Allah ya taimake shi ya bashi nasara izhina akhrajahu alladhina kafaru ya bashi nasara a lokacin da waɗanda suka kafirce suka fidda shi min makkata daga makka ai aljauhu ila alkhuruj suka tilasta fitansa suka matsa mishi ya fita kenan shine aljauhu ila alkhuruj lamma aradu qatlahu yayin da suka nufi kashe shi aw habsahu ko tsare shi aw nafiyahu ko koransa bidari nadwa suka tattauna haka a gida da suke garin shi darun nadwa sani yasne ni hal ai a lokacin ai ahada ahada ahada ismail yana shi ɗayan ɗayan mutane guda biyu ne a lokacin da Allah ya taimake shi wal'akar ɗayan kuma a cikin mutane biyu ɗayan shi ɗayan kuma abubakar ɗayan abubakar ne alma'ana nasarahu Allah fi misli tilka hala Allah ya taimake shi ya bayi nasara a cikin irin wannan hali fala yakduluhu fi ghairiha to ba zai ki bayi nasara a wani hali daban ba a irin wannan hali ma da kuma misalai da suke balle wani hali daban iz badalun min iz qablahu ya iz din badal ne na iz din da ya gabace shi ma'anar wannan kuwa shine zaka ce faqad nasarahu Allah iz huma fil ghari in ba ku taimake shi ba Allah ya taimake shi yayin da su biyun suke cikin koko naqbin fuli ne fi jabali a jikin dutse shi ake cewa kogon kenan fi jabali sauri da wani dutse da ake ce mishi jabalu saur a makka is badalun sani badal ne na biyu ya ce na wancan is din na farko ya kulu lissafi bihi abubakar ta ne lokacin da yake gaya wa abokinsa abubakar shi ne za ka ce fakar nasarahullahu iz ya kulu lissafi bihi hima Allah ya taimake shi ya bayi nasara a lokacin da yake gaya wa abokin shi wannan nassi ne da Allah ya yi a kan su ba ta abubakar wanda ba a samu nassi a kan su ba ta abubakar ba a ta kowa ba a cikin ƙur'ani sai abubakar na biyunsa sai zai bin haris wanda aka yi faɗi sunansa gar da gar a cikin ƙur'ani falan ma ka ba zai min hawa karan da wajen aka su biyu ne aka yi nassi a kan su ba su saura ya yi a ce al-muhajirun allazina hajaru wallazina jahadu ko al-ansar da dinga fadan su da wayannan lakubbuka wa kad qala lahu shi abubakar ya gaya masa ne lamma ra'a aqdamul mushrikina da ya ga diga digan mushrikai kafafuwansu a cikin kogin ya hango kafafuwansu sai ce lau nazara ahaduhum tahta qadamai da absarana da wanin su zai sunkuya ya ga karkashin kafafunsa da ya gamu sai ma'aiki ya ce mishi la tahzan inna allaha ma'ana kar kai bakin ciki kallon kai bashi Allah yana tare da mu nasrini da ba mu nasara fa anzalallahu sakinatahu tuma'aninatahu alayhi kila ala nabi sallallahu alaihi wasallam kila ala abi bakar Allah ya saukar da saukar da nutsuwansa nutsuwa sakina da kunciyar hankali da rashin tashin hankali alaihi da shi annabi ko abubakar wanda idan ka duba jumlar da ta gabata izi ya kulu da sahibihi in ka duba da sahibihi din za ka fi rajjaha da ya koma kan abubakar saboda maudu'in maganan ana yakansa ne izu ya kodu da sahibihi in ka duba kuma a fi'ilin da ya zo a baya wa ayyada hudun wa ayyadahu to za ka fi rajja cewa dalilin ya kasance na manzo alaihi wa ayyadahu duk ya zama to na annabi sallama wa ayyadahu ay annabi sallallahu alaihi wasallama bi junudin lam tarawha saboda wannan ta'ayidin na waɗannan madaiku to annabi aka kawowa saboda haka ka duba wannan za ka ci alaihi din dalilin nashi ne ka duba lissahi biyu kuma za ka yi cewa na abubakar yana da ikimali wa ayyada huwa ya annabi sallallahu alaihi wasallam bi junudin Allah ya taimake shi ya ayyada shi da wasu rindina lam tarauha wanda ku ba kwa ba kwa ganin su ma mala'ikatin mala'iku ne shi da gari cikin wannan kogon wa mawaqi na kitalihi da wuraren koma mawaqi na kitalihi da wuraren da yake wuraren da yake yaki waj'ala kalimatal ladina kafaru ay da'wata shirki kalmar wadanda suka kafirce da'awar shirka as-sufla al-maghduba ya mai da ita can kasa ita ce mafi kaskanta a kasa wanda aka samu rinjaye a kanta wa kalimatul lahi ay kalimatu shahada kalmar Allah kalimatu shahada hiya al-uliya ita ce mafi daukaka الزاهرة الغالبة wace take bayyananniya ko take da nasara a galiba kuma take da take da rinjaye as-sufla din muannas ne na al-asfal al-ulya kuma muannasi ne na al-a'la al-a'la dake kalima din muannasa ne shine aka ce as-sufla aka ce al-ulya wallahu azizun fi mulkihi Allah mabuwaye ne a mulkinsa hakimin shi so in yana da hikima shi da abin da yake aikatawa in jiru khifafan wa siqala ku fitar jihadi kuna ba ku da nauyi ko kuna da nauyi khifafan marasa nauyi jam'i ne na khafif wa siqalan ko kuke da nauyi jam'i na saqif ai nishatan wa ghayra nishatin kuna da nishadi ko ba ku da nishadi wakila akuya wa du'afa kuna da karfi ko ba ku da karfi aw azniya wa fuqara kuna da dukiya kuna ko kuna ba ku ba ku da dukiya duk yana daukan wayannan ma'anonin gaba daya wa hiya mansufatun bi ayati laysa ala du'afa yace an yi nasakin wannan aya da aya da za ta zo laysa ala du'afa wanda mun sha bayani reran wannan ayoyin ba mansukai bane wannan ana nufin kowanne hali da ya samu da wannan halin a yi jihadi kawai wancan kuma laisa ala du'afai ya faɗi masu uzuri waɗanda suke da uzuri na rashin fita jihadi kaga babu batun na fasiya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku a tafarkin Allah zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun hakan shi yafi muku alkhairi in kun fi kun kasance masu sani annahu khairun lakum in kun kasance kun san da alheri ne a gare ku fala tasaqalu kada ku yi nauyi kada ku yi nauyi ku yi zaman gida kawai ku fita wa nazala fil munafiqin alladhina takhallafu Allah sai ya saukar da wannan kan munafikai waɗanda suka ci zuwa yakin tabuka din لو كان ما لو كان ما ما دعوتهم إليه da abin da kai kira su zuwa gare shi aradan mata'an min ad-dunya wani kayan duniya ne kariban sahalan ma'akhas yana nan kusa yana da saukin samu wa safaran qasidan wasa dan budaguro ne saka tsakiya ba ba mai nisa bane lattabauka za su yabinka talaban lil ganimati saboda su samu ganima walakin ba'udat alaihim shukka amma almasafatu tafiya tafiya ta musu tsawo ta musu nisa akwai rata tafiyan akwai nisa fatakhallafu sai suka saba suka ki zuwa wa sayahdifuna billahi za su zo su rantse da Allah idza raja'tum ilaihim in kuka dawo za su rantse su ce da wustafa'ana da wustafa'ana da da za mu iya da wustafa'ana al-khuruja da za mu iya mun iya fita da kharajina ma'akum da mun fita tare da ku يهلكون أنفسهم سنة حلكت كاوكن بالحلف الكذب بالحلف الكاذب لكما رنسوا مكرية والله يعلم إنهم لكاذبون في قولهم هذا الله ينسل إذا سوكريا سكا وانا أبين سكا أيكتا أنا ليش لو استطعنا بن فيني أمتين جواب القسم إن سيحلفون بالله saboda shi jawabin kasan asali baya baya zuwa baya zuwa da lau asalinsa domin haka ne wasu suka ce saboda kasamin an kawo shi a fili ya zama to ba dole ne an kawo jawabin kasan gargaga saboda shi kawo kasan a fili ya rage yana rage mishi yana ya rage mishi karfi ne an fi so a kawo kasami din da na fazita misali ka ce wallahi ka ce tallahi ko billahi to wannan dole ka kawo jawabin kasi ko ka kawo wani abin da zai wakilci wayannan lafuzzukan irin lamun dan da ake kawowa ake cewa mawafi a lissafin din nan to dole ka kawo jawabin kasi amma in fi fi'ili ne to kawai za ka iya fassara shi da ma'ana kamar ya kuluna kamar nan saya hadifuna billahi din nan zai kasance ya kuluna da wista fa'ana ya kuluna da wustafana wasu kuma suka ce jawabul kasmi din ne mahazuf mahazufi duk dai kokari ne dan ne ne lautin ya shigo jawabul kasmi wannan kokarin aiki ne don bai kamata ya shigo jawabul kasmi ba da wannan tawilatin za su iya fitar da wannan وكان صلى الله عليه وسلم عزينا لجماعة في التخلف باجتهاد منه ما يكي صلى الله عليه وسلم ياي ووسو الجماعة أذري أذري هو إذن rashin tafiya sabo kaɗai da ijtihadi a gunsa ba da wahayi ba fa nazala isaban lahu sai Allah ya saukar da wannan aya yana magana akan dan me ya ba su izini wa qaddama al-afwa ya gabatar da afuwa ta tininan da kalbi saboda nutsar da zuciyarsa da kuma girman hadara ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ne ya ce afallahu anka tukuna ya ce lima azinta lahu saboda inda gardagar ya ce lima azinta lahu to wannan hadara din ba a ba wa wannan hadara din a matsayinsa ba da makaminsa ba saboda haka ba a koya wa mutane waye shi ma'aiki ba to domin a nuna wane ne shi to ubangijin da ya halice shi ya aiko shi ma in yana gaya mishi magana irin wannan ana bi shi ana lallashi shi ana bi shi a hankali ana kaffa kaffa da shi eh shine in ka ce afallahu anka kamar ranka kamar ranka ya dade ne ai kamar ranka ya dade ne ai eh shine afallahu anka yace lima azinta lahu dan ne ka musu izini takallufi na rashin zuwa wahalla taraktahum dan me baka bar su ba hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu har waɗanda waɗanda suke da suke da gaskiya su bayyana a gare ka ka gane masu gaskiya fil uzuri cikin uzurin da suke bayarwa wa ta'lamu al-kadhibina fihi ka san makaryata kuma wanda ya bada uzuri na gaskiya da wanda ya bada uzuri na karya ta gane su la yastazimuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadanda suka yi imani da Allah da ranan karshe ba za su yi izini a gunka fi takhallufi na rashin zuwa yaki ba an an yujahidu bi amwalihim akan su yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu wallahu alimun bil muttaqin Allah masanin masu takawa ne inna ma yasta'zinuka fi takallufi wadanda suke neman izinin rashin tafiya alladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir sune wadanda ba su imani da Allah ba da ranan karshe wartaba shakkar qulubuhum zukatan suna shakku fi dini akan addini fa hum fi raibihim cikin kokuntun su yataraddaduna yatahayyaruna suna rudi walau aradu al-khuruja ma'aka da sun yin fita tare da tare da kai la a'addu lahu udda da sun tanada wa fita din uhu ba wani tanadi mutum ne zai fita yaki ko wuka babu hannunsa kasan dama bayi da niyya ai dama ba fita zai ba min al'alati na makani wa zari da guzuri da za ka gani sun tanada walakin kare Allah hun bi asahum ai lam yurid khurujahum Allah ya ki zaburin su tasowar su indiya ka zabura ka tashi da himma kai abu shine indiyafi Allah ya ki ya ki su yi haka ai lam yurid khurujahum bai bai so fitan su ba dama fasabbahum kasabahum ya sa musu kasada wakila da kuma aka ce musu uku uluman ka'idina ku zauna tare da mazauna almarta marasa lafiya wa nisa mata wasu yan su ne ake samun su a gariya ko kawai ne misali yan kaje da damuna su za ka samu kaga mutum da damuna sai kai ka shiga kawai kawai marasa lafiya yara mata ne matan ma wasu za su zauna ta shi ne ai قدر الله تعالى ذلك Allah ya kaddara haka din law kharaju fikum da sun fita ma a cikin ku ma zadukum illa khabalan hasad babin da za su kare ku sai barna kawai bi takbilil mu'minina da rashin bawa mu'minai nasara rashin taimaka musu wal awda'u khilalakum wal awda'u khilalakum ay atra'u bainakum bil mashi bin namimati za su shiga tsakaninku su ce wa za a ajiye wa abu za a shiga za su shiga tsakaninku ma'ana su babbata ku a cikin wannan a asafi ne zuwa ga maza dukun din wanda shi ma zai kasance jawabi ne na laudin kamar ya ce lau kharaju fikum la awda'u la awda'u khilalakum da sun ma fita za su shiga tsakaninku ai asra'u bainakum za su gaggawa tsakaninku بالمشي بالنميمة في النميمة باتا مكتاكاني يبغونكم يطلبون لكم الفتنة سنة نيمة مكتنا بإلقاء العداوة تهين جيفا أكيية أتكانكم وفيكم سماؤون لهم أي ما يقولون سماء قبول أولنكم ما كانوا ما يقولونه ما يقولون سماء سماء سماء قبول ba sa faɗan abin da so suke aji a karba ma ya kuluna ba za su faɗi abin wani abu sama a kabul don su faɗi abin aji a karba ba kawai za su faɗi abin a matsayin rudu ne kawai yada jita jita ne kawai shi ne cikin ku samma'una lam suna yada jita jita a cikin kawai ba za su faɗi magana ne don a ji a karɓa ba kawai jita za su yada cikin ku wallahu alimun bi zalimina Allah masanin azzalimai ne wanda su ne waɗannan azzalimai din laqad ibtaghaw lakal fitnata min qabl ai sun nema maka fitina gabanin wannan ma ai awwala ma qadimta al-madina farkon zuwanka madina ma sun nuna maka fitina ba yau ne suka fara ba wa kallabu laka umura ay ajadul fikra fi kaidika sun jujjuya maka da lamurruka ma'ana sun iya kai kawo na tunaninsu wajen shirya maka kaidi wajen tsari dinika da bata addininka hatta ja alhaqu har sai da gaskiya ya zo annasu nasara ya zo wa zahara amrullahi azza amrullahi lamarin Allah ya samu izza ya girma dinuhu shine addininsa wa hum karihuna lahu ba sa san sa fa dakhalu fihi suka shiga cikin zahiran a zahiri suka zo suka shiga da suka ga lamarin Allah ya samu nasara din wa minhum daga cikin wayannan munafikai man yaqulu akwai wanda yake cewa idan li fi takhallufi ka bani izinin zama a gida wala taftinni kada ka cisne ni wa huwa al-jadd ibn qais sunansa al-jadd ibn qais wanda ya faɗi wannan magana qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma yanki ya ce mishi halaka fi biladi bani al-asfar shin za ka iya zuwa za ka iya zuwa a yaƙi rumawa a samo ganimomin raƙuma ganimomin tumakai za ka iya zuwa ka haɗe da mu a je a yaƙi aka ce banu asfar ɗin yahudawa ne shina yahudawa rumawa rum su ne banu asfar saboda kakansu na farko ɗin asfar launin sa asfar ne shina ake ce shi banu asfar kenan na'am shi ne rum bin isu bin ishaq bin ibrahim asalin kakan nasu kenan na'am shi yana da launi asfar ne shi ne mutum gaba fari tas fari irin haka haka irin lau har yau da launin su haka ne za ka ga rumawa irin launin turkawa masu ma haka ne asfar ne su ma shi ne wannan jilad din jam'i ne na jal- na jalad ko kuma jalada ana gaya wa tumaki ana gaya wa raƙuma ma'ana shin ba za ka zo ka ka zo a yaƙi rum a samu ganimomin tumaki ko raƙuma tare da sai ba manzo yake gaya masa Mm. faƙala sai ya ce inni mugramun bin nisa'i ni mutum ne wanda Allah ya samu masifan masifan matan mata ya samu sha'awan mata shi ne igrami kenan igram wa aksha ina tsoro ne in ra'ayitu nisa'a ban asfar idan na ga matan rumawa Allah asbira an hunnan kasa hakuri a kansu da in je na yi zina a can to gwada rashin tafiya na wannan ya ce shi ne kalwa da ta eh uzurin da ya bayar shi za ya ce fa aftatina an zo in fitino shine abin da yake nufi da izanni wala taftini din قال تعالى sai Allah ya ce ala fil fitnati faqatu shi da ire-iren sa din ba su sani ba cikin fitinar da suka guje wa ciki suka fada saboda rahin zuwa yakin ma ba fitinar ba ne munafurcin ma ba fitinar ba ne to ka guje wa fitinar zina ka zo ka fada wa fitina na munafurci daga ridda wanda ya fi shi Eh, shi yasa yake wa kuri'a an karanta sakata wata qira'a shahada ba ta da cikin alkira'atu sab'a ba ta cikin alkira'atu salat da suka rage cikin goma din shahada ce an duba sababin nuzuli ne a kan shi aljadd ne kai su ake magana ala fil fitnati sakata bai sani ba ya guje wa fitina a cikin cikin wata fitinar kuma ya fada kenan wa inna jahannama jahannama la muhitatun bil kafirina wannan yana bashi hukuncin yana nuna shi din ya kafirta da yin wannan kamar yadda dukkan munafukai kafirai ne tukunna ana musu hukunci na musulmai a zahiri na duniya shi ya bayyana hukuncin sa nan wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina mun ce la muhitatun bihim ba domin ya nuna me yin wannan wanda zai gaya wa ma'aiki irin wannan magana kafiri ne la mahisa lahum anha ba za su kauce daga ita jahannama ba in tusibka hasanatun ka nasrin wa ghanimatin idan abu mai kyau ka- ya same ka kamar shin nasara da ganima ta tsuhum sai ya ba su haushi sai abin ya mu- ya munana musu wa in tusibka musibatun shidda idan wani abu mai tsanani wata musiba ta same ka ya kulu sai su ce kada akadna amrana bil hazmi hina takallafna ahe mun rike lamarin mu da gaske a lokacin da muka ki zuwa din ahe muna da gaskiya da mun je da wannan musibar da mu ma da ta same mu ahe muna da gaskiya mun rike lamarin mu da gaskiya ahe lokacin da muka ki zuwa din min qabl ay min qabl hadhihi al-musiba gabanin wannan musiba din ta kasance mun rike lamarin mu da gaske da ba mu je din ba da mun je musiba za ta same mu wa yatawallaw sai su juya wa hum farihuna ma sabaka suna masu farin ciki da abin da ya safe same ta atafi ne zuwa ga yaqulu shi ma zai shiga cikin jawabu shafi kamar ya ce wa in tusibka musibatun yatawallaw wa hum farihuna ne ya shiga shi ma cikin wannan jawabi shafi din kullahum ka gaya musu lan yusibana illa ma kataballahu lana isabatahu ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya kaddara mana zai same mu huwa maulana nasiruna wa mutawalli umurina shine mai taimakon mu wanda yake cikin tandamurrukan mu gaba daya wa ala llahi falyatawakkalul mu'minuna mumunai su dogara akan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai fal yatawakkal til amru ne an sa lamu da amri ashiri qul hal tarabbasuna fihi hazfu ihda ta'ayn min asli yace akwai abin da kuke jira ne ya an cire ɗayan ta biyu ɗayan ta guda biyu asalinsa ta tarabbasuna ne akwai abin da kuke jijjira ne ai tantaziruna kuke jira an ya ta ya auku bina ya auku a gare mu illa ihdal aqibatayn al husnayn sai abubuwa guda biyu da karshe mafiya kyau za su zo su kasance mana tasniyatu husna tasniya min husna ta'anisu ahsan shi kuma husna din mu'annasi ne na ahsan annasru ɗaya ɗayan husna ɗin cin nasara aw shahada ɗayan kuma ko shahada wa nahnu natarabbasu wa nahnu natarabbasu nantaziru bikum muna jira an yusibakum Allahu bi azabin min indihi wa Allah ya ya samar muku da wata azaba daga wajensa bi qari'atin min sama da wata tsawa da za ta zo daga sama aw bi aidina ko azabar ta zo ta hannunmu bi an yi uzina lana fi kitalikum da mana izinin yaƙanku mu yaƙe ku fatarabbasu bina zalika ku jira ku jira abin da kuke mana jiran ya same mu din illa ma kun mutarabbisuna akibatakum muna tare da kuma muna jiran karshen ku abin da zai zai kasance muku karshe kul anfiqu fi ta'ati llahi taw'an aw karhan ka ga musu ku ciyar a kan biyayya ga Allah ko kuna so ko ba kwa so lan yi taqabbala minku ba za a karba muku ba ma an faktumuhu abin da kuka ba da kyautansa innakum kuntum qauman fasiqina kun kasance mutane ne fasikai wal amru huna bi ma'anar khabar wannan umarnin da yazo an ciku ya zo ne da ma'anan khabari ma'ana a sun ba da sun ba da zakansu sun ba da sadaka ga abin da za a je a yi jihadi an ki karban wannan an ki karban abin da suka baya ana ba da labarin abin da ya wakana a gunsu ne ba ana ba su umarni ba ne wanda amuru yana zuwa da jima'ana jima'anar khabar to tari su biyawa kamar yadda khabar din yana zuwa da jima'anar amur akasin wannan وما منعهم أن تقبل بالتاء والياء وما منعهم أن تقبل بعدين ده يهنا يهنا سوء كربا منهم أكربا مسو نفقاتهم آه إنفاقي سأدين ده سكا باير إلا أنهم sai kafircin su da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace illa annahum fa'il annahum din fa'il ne ma'ana Allah din masdariya wa an usilatuha fi ta'wil masdar sai ka cire masdarin sai zama fa'il sannan an tu wa an tuqbala maf'ul an tuqbala kuma maf'uli ne shi ma da ke an din masdariya ne ya zamanto tafsirin sa wa ma mana'ahum wa ma mana'ahum kabula nafaqatihim illa kaunuhum kuffaran ta ce wa mamana ahun kabula ya zama da mafulun bi mansub kabula na fakatihim illa kaunu ya zama to fa'ilin mana abin kenan illa kaunuhum kufara ana ba abin da ya hana ya hana karban kaga karban shine mafuli ya hana karban abin da suka kyautar sai kasancewar su kafirai ma'ana da su mumunai ne su musulmi ne suka ba da sadaka za a karba tunda su kafirai ne suka ba da sadaka ba a karba saboda ko an karba ba lada kafir ya bada ya ibada ba lada ya bada kyauta ba lada to shine da yace annahum din fa'ili an tukubala din kuma maf'uli to ga irin wannan idan ba ta kirin ka din ta ya za ce maka annahum fa'ili hankalin annahum a ce ma fa'ili kuma ce ma an tukubala kuma zo a ce ma mafuli dole sai da takdiri tukuna za ka fitar abin ya fita kafaru billahi wa wa bi rasulihi kasancewar su sun kafirce wa Allah da manzanta shine ya hana a karbi abin da suka bayar na sadaka wala ya'tuna salata hakanan ba sa zuwa sallah illa wa hum kusala mutasafiruna sai suna masu kasala masu nauyi wala yunfiquna ba sa ba da kyauta illa wa hum karihuna nafaqata ba sa son kyautan ne za su bayar li'annahum ya'uduna maghraman suna kirga suna suna suna kidaya abin da suke bayarwa na nafaka din kamar asara ne kawai shine maghram kenan wani abin da idan ka bayar to kamar ta biya bashi misali to kamar wannan ne a ka biya bashi din ai ba kudi ne kawai ya fita bare da ba kudi ne ya fita da bayarwa kai bashin ba biya kai ba zai iya dawo to haka suke ganin su su abin nan da a nan an tuqbala minhum nafaqatuhum kira'a ce ta jumhuri sun karanta da ta saboda ganin an nafaqatu din mu'annafi ne sannan hamza da kitai suka karanta da ya ganin cewa mu'annas din majazi ne suka karanta an tuqbala minhum nafaqatu an yuqbala minhum nafaqatuhum wa an tuqbala tadhkiru sha'a wa taluhu da imam shafi'i ya fada hamza da kitai suna karanta tuqbal din da tadhkiru fala tu'jibka am tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ay la tastahsin ni'amana alaihim fahiyar tijirajin kada dukiyoyinsu da 'ya'yansu su ba ta mamaki ko su birge ta ai la tattashi ni'amana karka kyautata ganin can ni'imomin alaihimun da muka musu fahiyar tijiraji istijiraji ne kawai karka ga yawan matansu yawan yaransu dukiyoyinsu wannan istijiraji ne inda ma yuridu lahu bi yu'azzibahum ai an yi azibahum Allah yana son azabtar da su ne lamun din za'ida ne ana kawo wannan lamun din saboda a kamanta jumlar da lamun juhuri ne ma'ana Allah subhanahu ta'ala yana so ya ya azabtar da su inna ma yuridu Allah inna ma yuridu Allah ta'azibahum ka cire lam din an an yi azibahum ne ka cire masa ya zama مفعول مفعول به irin sa ne inna ma yuridu Allahu li yuzihi ba an kuma rinsa ana kawo shi saboda girmama jumlar karfafa jumlar biha da wannan da wannan abin da ya ba su din na 'ya'ya da dukiya fil hayati duniya a rayuwa ta duniya ma yalkauna fi jam'iha min al mashaqqati muna azabtar da su da dukiyoyin da 'ya'yan saboda abin da suke haduwa da shi cikin wajen tara wajen tara su da wahala wajen tara dukiyan za su sha wahala wajen tarawa wafiha da abin da yake ciki kuma min mafaidi na musibu sannan kuma hakan ba lada da za su samu lada saboda dukiyan an azabtar da su a dukiyan kenan wa tazhaqa تخرج أنفسهم رايك سفتا وهم كافرون سنة كافر معنى سموت سنة كافر فيعذبهم في الآخرة العذاب تدسوا لاهرة أشد العذاب عذاب مسي ثنني dan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dukiyoyin da yara ba alheri bane wa yahrifuna billahi suna rantsewa da Allah innahum laminkum su suna tare da ku kaga irin wannan ne abin da ake so a baya din ai wa sayalifuna billahi law istata'ana din da ya ce wa sayalifuna billahi in inna law istata'ana kaddara inna ya zama to jawabi mu yace mu law istata'ana da za mu iya da za mu iya wannan inna din sai zama to jawabin سيحلفون بالله ده kawai sai yanke sai ce da wistafana wistafana kun ga anan ya zo fat wa yalifuna billahi innahum laminkum suna rantsewa da Allah lalle su suna cikin ku suna tare da ku innahum la minkum din shine jawabul qasam na yahdithuna billahi da ai mu'minuna su mu'minai ne wa ma hum minkum su kuma ba ta cikin ku su ba mu'minai bane walakinnahum qaumun yafrahuna wasu mutane ne waɗanda suke suke tsoro suke dauke da tsoro fargaba a cikin zukatansu ya kafuna an tafa an tafa dubihim kan mushrikina suna tsoron kai musu abin da aka yi wa cikin abin da aka yi wa mushrikai shi yasa suke faya alifuna suke rantsewa takiyatan saboda kare kansu law yajiduna malja'an da sun samu wata mafaka yalja'una ilayhi wanda za su fake masa aw magharatin sarabib ko wasu ramummuka waɗanda za su shiga cikin su kuya aw muddakalan mawdi'an yadkhuluna ko wani gun shiga wani gun da za a shiga da wallau ilayhi da za su juya zuwa zuwa ɗayan wayannan abubuwa din ya kawo ya kawo zamiri mufradi ne saboda akasin ya yi shi da awo ne wannan da wallau ilayhi din ilayhi din zai koma abu na farko shi ne malja'an din zai koma sannan kuma sauran za su yi aiki da wannan damiri wannan yi ne bambancin atsakin wawun da au kenan idan kai atsakin au to za ka iya duba abu na farkon kawai lau ya ji duna malja'an da wallau idan shi wannan shi damiri ne na malja'an din saboda an ce au mazaratin au mudakhala ne amma da cewa ke لو يجدون ملجأ ومغارات ومدخلا سيدي أشل ولو إليها عباس سمير الناس لبعدها irin sa ne a wanda inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wai wai dar au tijaratan au lahawan in faddu ilaiha tijaratan din an bar wannan lahawa kan to shine bambancin au da wau kenan ya aka su وهم يجمعون يسرعون في دخوله سنا سنا masu gaggawa ture-ture wajen shiginsa don su kuya wa wa walin sirashi an ku suna gaggawan kaucewa daga gare ku isra'an gaggawan da la ya rudduhu shay'un ba abin da zai iya mayar da su guje-guje da ture-ture wajen tsira kan farasin jamuhi kamar yadda doki wanda ya kubce a hannu yake da wahalar dawo da shi cikin shi ne dalilin da yasa ya kawo filin da lafazin yaji mahuna din isti'ara ce makaniya isti'ara ce makaniya ta hanyar shabbaha su da dawakai an shabbaha su da dawakai shi ne sai aka abbara yusri'una din da wahum yaji mahuna domin a gane irin yanayin guje-gujen da suke da kokarin tsira imma a malja'i wa imma a makarat wa imma a mudakhal din a nan da Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa yahlifuna billahi innahum la minkum a amana ta'ala sunna sunna malu suman ka tana baka gane shi ba ko أنا زمان زندزا زندزا وجبنا وكان من تايو أجمع ما سرقين جدي ما سرقين جدي ما دا من زونا كتنا فانا بيو زي باتا مو أي zuwa zan da zuwa mana zuwa zan da zuwa masha Allah shi ne a nan da ya ce wa ya halifu na billahi innahum la minkum wa ma hum minkum dinnan dalili ne cewa su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ba a iya saka su cikin munafikai kamar yadda kuma su munafikai ba a iya saka cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wanda wannan kuma yana mayarwa a aqida ta shi'a raddi domin su suna ɗaukan cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam munafikai ne sannan kuma suna ɗaukan cewa munafikan da suka yi zamani na da manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne suna dagu da lamarin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fayyace dama a ayoyi da yawa yana cewa wai zalakul ladina amanu qalu amanna yake cewa wai za ka dau ila shayati qalu inna ma'akum wanda su munafikai suna komawa gun kafirai su ce suna tare da su kaga su kuma su kuma sahabbai su ne waɗanda suke tare da ma'aiki wanda suka yi imani to domin haka ne wannan aya ta fayyace wannan dasisa da suke yi na cakuɗa ko dagula tsakanin sabon manzon Allah da kuma munafikan da suka yi zamani tare da shi saboda anan ya ce wa ya halifu na billahi innahum la minkum su munafukan suna rantsewa su suna cikin ku ku sahabbai sai Allah ya ce wa ma hum minkum su munafukan ba sa cikin ku kaga kenan ba a kidaya munafukan da suka yi zamani da ma'aiki a matsayin sahabban sa da nasin wannan aya za ka su suna dagula lamarin gaba daya to wannan aya ita ce za ta gurgure wannan a abubuwan da cuɗanya da suke munafukai daban sannan sahabban mun za ta suma daban ke ayoyi suke magana akan wayannan wallazi na amanu wa hajaru wa jahadu sahabbai kenan sannan kuma a zo a yi magana akan munafukai suma daban Eh, to shi ne anan Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da bayani akan halayensu yace wa minhum man yalmizuka ya'ibuka fi kasri sadaqati cikinsu akwai wanda yake zarginka wajen raba sadaka da aka kawo na zakka wa in utu minha radu idan aka ba su daga zakan da aka kawo za su amince wa in lam yu'tu minha idan kuma ba a ba su ba za hum yasqatuna za ka same su suna cikin fushi da manzo sallallahu alaihi wasallam izahum yaskhatuna jawabi ne na in din kamar da mun sha bayani idza yana zuwa jawabi na lamma yana zuwa jawabi kuma na in walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu da sun amince da abin da Allah da manzonsa suka ba su min al-ghana'im na ganimomi wa nahwiha da makamashin su wa qalu suka ce hasbunallahu kafina kafina Allah ya ishe mu سيؤتينا الله من فضله ورسوله ألا زي باب daga fadalarsa wa rasuluhu kuma manzonsa shi ma zai ba mu min ganimati ukhra daga wata ganima daban ma ya kace na abin da zai ishe mu in ba mu samu yau ba ma ya gobe za a ba mu amma an kawo sadaka ne na mu sai wasu suka samu wasu ba samu ba sai wanda suka samu ba dai suka zo suna guna guni suna maganganu suna cewa ba musu adalci ba mu fifita kaga da imani shine a in yau aka kawo ba mu samu ba gobe watakila in an kawo ai za mu samu da haka suka faɗa ai da shine suke aibanta ma'aiki da haka a lokacin da aka kawo ganimomi aka raba inna ila lahi ragibuna da da cewa suka yi mu muna muna komawa da kwaɗayinmu ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala an yi guniya na ya wadatar da mu wa jawabu law law din jawabin sa yace kana khairan lahum da sun fari haka da sun kasance haka da tashi yake musu da alkhairi ai walau annahum radu la kana khairan lahum an an hadafin jawabi na law din ne إنما الصدقات الزكوات مصروفة للفقراء yace zakka gaba ɗaya ana sarrafa su wa fakirai ne mabukata alladina la yajiduna ma ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim wannan ya fassara ma'anan fukara ne talakawa su ne waɗanda ba su samu abinda wani mauki wani guda ko wani abu wanda zai isar zai ishe su ba kullum za su iya cire wanda ba ko shi suke yi ba ba su da isasshen abin shi wal masakin alladina la yajiduna ma yakfihim su ne kuma waɗanda ba su samu ba sa samun abin da yake isan su wal amilina alaiha ai as-sadaqat wayanda suke wa zakka din aiki min jadin kamar wanda yake zuwa yake kawowa shi ne ake ce mishi aljubatu ko aljadi kenan wanda za tura shi yaje ya kawo zakan wa kafin wanda yake rabawa zakan in an kawo wa katibin kuma wanda zai rubuta adadin abin da aka kawo wa hashirin da wanda zai tara a sto wayannan duk ko da mawadata ne za a ba su zakka saboda shigen ana biyan su a wahalwalun aikin da suka yi wal mu'allafati qulubuhum li yuslimu da wanda ake dadada zukatan su dan su musulunta wasu ne dan su musulunta kafirai ne makusanta makota saboda a ji hankalin su zuwa musulunci ake ba su au au yusabbita au au yasbuta au yasbuta islamuhum au yusab au yusabbita islamuhum ko kuma ya musulunci ya tabbatar da musulunci su au au yuslima nuzara'uhum au ko kuma ire-iren su sa'annan su sun ga ana ba su su mata musulunta au yazubu anil muslimina ko kuma a ba su saboda su dinga kare mutunci musulmai a cikin yan uwansu kafirai idan wani yana zagi musulmi zai ce kai wayannan mutanen kirki ne ba mu da ba mu addini kuma wani abin sai ta su suna mana suna babu to dan wannan aka a ba su yace aqsamu yace su al mu'allafatu qulubuhum din kashi kashi ne su ne wannan kashi kashin da aka ba su wayanda ba musulmai bane a ba su dan su musulunta wayanda sun musulunta amma musuluncin bai ratsa su ba saboda musulunci ya tabbata a zuciyarsu ko kuma wanda sun musulunta suna da abokanai da sa'annai kafirai to saboda a ja hankalin sa'annan su din da abokanan su su musulunta a basu ko kuma wanda za a basu saboda in ana zagin musulmai ana kushe su dinga ba su kariya su kashi kashi ne wal awwal wal akhiru na farkon da na ƙarshen shine waɗanda za a ba su don su musulunta da wanda za a ba su dabo da su kare mutuncin musulmai layi utayani ba a ba su alyawma a yau a yanzu ba a ba su inda shafi'i a wajen imamu shafi'i radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi li izbil islami saboda musulunci ya yi samu izza da khilafil akharina banda sauran a ko da khilafil akharin banda saura guda biyun da suka rage dama ba su hudu bane ai nau'i hudu ya fada ko to da khilafil akharai ne banda su biyun da suka rage su yi tsayani su za a ba su al-asahi a kauli mafi inganci wajen imam shafi'i wa fi fakkin rikabi hakanan za a ba da zaka wajen wajen yantar da bayi ai al-mukatabina wadanda aka yi rubutu da su su fanshi kansu wanda su ba da wani abu su fanshi kansu za a ba su daga zata domin su samu damar fansan kansu wani gharimi na ahali daini wanda ake bin su bashi in danu in suka karbi bashi ai da gairi ma'asiyatin bashin da suka karba ba sun dau bashi sun je sun yi wani aikin asha na sabo bane au tabu au ko kuma sun dau bashin sun je sun yi aikin sabo amma sun tuba to in sun tuba za a ba su zakka su je su biya wancan bashi da suka dauka walai salahun wafawun sun tuba ba su da abin da za su biya sai a ba su au da islahi zati zaini au sun dauki bashin ne saboda gyara wani da ya samu a cikin mutane za ka zo ka samu akwai irin wayannan mutane in wani ciki ko wasu matsaloli suka taso a wasu kawai sai su je su ciwo bashi galibin wannan za ka same su ba sa cin bashi ma wa kawo kansu sai wasu matsaloli wasu da taso ya su su bashi dubu hamsin dubu ɗari mai yawa ya shi karfin su ba su yi biya ba sai su zo su warware waɗannan matsaloli akwai masu irin wannan to irin wayannan to shi ne ya ce awuli islahi za ta bayani walau a ganiya wayannan ɗin ko da mawadata ne za a ba su ko da mawadata ne za a ba su وفي سبيل الله أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء يشي في سبيل الله أنا أنا نفهم ورندا suke tsayuwa a harkar jihadi ba su da fai'i wani dukiya da suke na kasa na lardi na daula da za su jihadi da shi walau agniya ko da mawadata ne za a ba su to ku duba yadda yanzu zaka ake ɗaukan dukiyar zaka ake gina masallatai ake gina makarantu ko kuma ake rabawa malamai masu tafsiri a masallatai wai in aka nemi dalili zai a ce fi sabilillahi ne to fi sabilillahi dan ai yana da fassara ne fi sabilillahi nawa ne a cikin Qur'ani kama da san Qur'ani fi sabilillahi ai kala kala ne to saboda haka fi sabilillahi da ya zo a cikin ayan ayan zakka menene wannan shi ne za ka zo ka nemi malamin tafsir malamin su ma bayani ka gani to saboda haka wannan hanya ce ta cuta cutar da musulunci kuma cutar da musulmai ne saboda zakka din fa musulunci ya shiga zakka saboda a shawo matsalolin tattalin arziki ne ta zakka wanda inda muna jin tsare-tsaren zakka duk cikin musulmai ba za su samu talaka ba dan ko a nan Najeriya akwai mai kudin da in zai fitar da zakka yadda Allah da manzo suka ce a fitar to ba za a samu talaka ko ɗaya ba mutum ɗaya ya rasho kuma idan idan suna nan da yawa kuma duk jiha za ka samu wani mai kuɗin da inda zai fitar da zakka da gaske zai warware matsalolin tattalin arziki na wannan jiha to ma dama za a ɗauki kuɗin zakka a gina masallatai a gina makarantu a raba malaman da za su yi tafsiri yaushe za a warware wannan masallatai san dai kawai har da wai kafa kwamitin kwamitin kwamitin ina ranka da kwamitin ina ranka da kwamitin ka kawai kana in kana fita kana fita da ka ba ta lada kusa da kai ne talakawa ga su burjik a yan wanka a abokananka wani in ka fitar da kudin ka na zakka ka je ka ba kwamitin zakka eh waye bari haka da irin wani abubuwa da suke faruwa canja addinin musulunci da sa san rai a ciki gashi malaysia kowa ya riga ya sani da tsarin su na zakka sai da suka warware matsalolin tattalin arzikin su yanzu a malaysia ba talakan da za ba zakka gwamnatin su yadda ya tsara shi ne suna da bankuna bankunan nan to duk wanda talaka ne ba mallaki nisabi ba to za a buɗa miki akawun kuma akawun din yana da alama akawun din talakawa wanda ake tura musu zakka yana da alama su sun san shi a nan ban sun ware shi sannan kuma duk wanda yake kudinsa ya kai a fitar masa da zakka kai tsaye kawai a bankuna din in lokacin fitar wani kawai za a cire abin da aka kai tsaye misali sai ka ga alat ya shigo maka za ce an cire ma ne an cire naira miliyan goma shi ne zakanka a sentin din 1 over 40 an cire shi kawai hankalin ka kunce a ciccire duk waɗanda su kudin su ya kai fitar da zakka a ciccire akwai akawun ɗin zakan kansa in aka tura wannan akawun ɗin zakan kuma an san akawun ɗin talakawan shi a duba a raba ko kowane talaka kawai a masa kwastin kawai ya kaga adam ya shigo ma miliyan ɗaya miliyan biyu zakka ne kawai a haka sai da ya suka warware matsalolin talaucin su sai ya kasance in aka tara kudin zakka sai dai a kai falastin a kai somaliya a kai afghanistan wuraren da suke da bukata ko su ci abinci su kai ko su kai musu kudin haka suke a gani kasar da ba ta kai nigeria arziki ba maka wani hanci ya kira a gani to dan ne za ka zo ka fasa da shi ta gidi lai wani masallaci mai gidi shi ta gidi lai nawa ne a cikin qur'ani duk fi sabili da yi qur'ani na ai kalmomin da suke zuwa cikin qur'ani ai suna duba maudu'i ai suna duba munasaba ne in ba haka ba fasarar ma ne amfanin fasarar Qur'ani ma ne ai dan wannan ne ai a ba mun sha bayani cewa za ka ga a cikin Qur'ani an ce mushriku na nan an ce mushriki na nan an ce ashraku na nan an ce shirku na sannan kowanne gu dole za ka fayyace wanne irin shirka ake nufi a ba wai ko ina duk inda aka ce mushriku mushriku duk shi kenan ya zama iri da ne ba ina ganin me amfanin fasara kowa ya dauki Qur'ani zai ya yi aiki da shi mana ba tafsiri da shi jan wannan ne shi ne gashi dai kuna gani a nan suyudi da ya ce wa fi sabilillahi sai ya ce al'ai alka'ini na jihadi mimman la fai alahum walau agniya wannan su ne za ba su wabin sabili almunkafi fi safarhi wanda ya yanke cikin tafiyarsa ma'ana ya shiga tsakiyar tafiyarsa ko da a gida mai kuɗi ne za a bari saboda kuɗi zai iya yanke masa za a iya masa sata kuɗin su zai iya faduwa to shi ne فريدة آه، نصب بفعله المقدر أي مثلا سبا دون فعل شي وانت أكقدر أي فرض الله ذلك فريدة الله يا فرل تمنى لي domin ya zamanto farali wajibi min Allah daga kuma Allah wallahu alimun bi khalqihi Allah masanin halittansa ne hakimun fi sunihi sannan mai hikima ne wajen duk abin da yake yi yana daga cikin hikimomi waɗanda hatta arna kafirai suna ganin cewa babu addinin da yake da hanyoyin warware matsalolin tattalin arziki fiye da addinin suke tabbatar da haka babu wannan addini yanzu ko faci da ake ta fama da shi a ce wai fadama a ce wani fadama a yi waye duk ya kasa warware matsalolin tattalin arziki ce ko faci wani fadama wani waye a ci an dai tara kudade amma ya ci amfani to inda dawowa aka yi layin zakka layin zakka shi kan da an warware cikin lokaci kankani an warware shi fala yajuzu sarfu hadi ghairi ha'ula'i suyudi radiyallahu ta'ala anhu yace bai halatta a sarrafa zakka ga wani wayannan mutane guda takwas ba wala man usinfi minhum idza wujida kuma bai halatta a hanawa wani sinfi wani nau'i cikin su ba idan aka samu fa yaqsimu al imamu alaihim ala sawa shi jagora jagora musulmai zai raba musu daidai ne ba irin kamar rabawan gado ba ne a ce wani ya ce wani a zai raba musu daidai ya ce wala hu tafdilu ba'd ahadisin fi ala ba'd zai duba maslaha ya fifita wasu daga ciki akan wasu zai ya fifita fuqara akan almasaki ko ya fifita ala gharimina akan almuallafati qulub zai iya yin haka saboda maslahar da ya gani wa afadatillahu lamu wujuba istighrafi afradihi sannan wannan lamdin da ya kawo shi inna masadaqatu lil fuqara idan yana fa'idantar da wajabta wato shigar da dukkan wannan afrad din su takwas din duk a shigar da su ya zamanto wajibi da saboda haka ya kawo lamdin ya ce sadaka na wa'annan mutane ne misali mutum ne ya kawo naira kamar kuɗi ya zo ya ce wannan kuɗin na wayan nan ne to zai yi a ci ka ware wani ka bashi ka ware wani kuma baka bashi ba to shi Allah ya ce bai inna musadaqatu da yace lil fuqara'i wal kaza wal ka duk ya jera su yace wayannan zakan nasu ne to saboda haka dole ne aka samu zakka ya kasance wayannan afradi wato ya kasance sun samu shine wayi ne wujubat sigarati afradi لكن لا يجب على صاحب المال إذا إذا قسم لأسره بل يكفي إيطاء ثلاثة من كل صنف yace bai wajaba ta mai dukiya idan idan ya in ya in ya raba saboda usulin kuncin wani daga cikin wannan sinfi din yace bal yakfi ita salatati min kulli sinfi ita za ya wadatar da a kowane sinfi ka samu mutane guda uku uku ka ba su misali a fukara ka samu mutane guda uku a masafi ka samu mutane guda uku a alkarimi ka samu mutane uku yace ya wannan ya wadatar yace wala yasuduna yace kasa da mutane uku yace ba zai wadatar ba kama a kama a fadatu sigatul jam'i kamar yadda aka ce al fuqara din ba jami'i ba ne menene karancin jami'i uku kenan go uku ne to saboda haka bayanata a kowanne sunci ka bawa kasa da mutane guda uku uku ba ma'ana jijjiyu ko daddaya saboda ka kawar da ma'anar jami'i din da aka ce bil fuqara'i wal masakin aka kawo shi da siga na jami'i din to shine yace wa bayyana sunnatu anna shartal mu'ta minha al-islam sunna ta bayyana cewa sharaɗin wanda za a bashi wanda za a bashi daga zaka shi ne musulunci ya kasance musulmi ne wa an la ya kuna hashimiyan kare zaman to ba hashimi wala mutallabi ne ko ba mutallabi ma'ana kare zaman to yana cikin ahalin zaiki saboda dangin manzo ba a ba ta cin sadaka kamar yadda yake sananne ne wannan dangin manzo ba ta cin sadaka kare ya zama musulmi ne kare zaman to ahalul baiti ne dangin manzo ne su ba manzo ya haramta wa dangin sa gaba ɗaya cin sadaka saboda sadaka din ba san sa ake ba kazanta ne datti ne da dukiya aka cire saboda haka darura ce ka ce sadaka din ba kamar yadda yanzu mutanen mu har neman sa ake yi. shi sadaka din so ake kai kai ba a so ta karba sai ya zama to darura a gare ka shi ne shi yasa yace خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها dukiyar zattun dukiyar ne aka zo aka wayar ya saboda aka ba san sa ake ba da yanzu sabanin haka waɗanda suke nasabta kansu zuwa ma'aiki dangin ma'aiki sharifai maimakon an haramta musu cin sadaka yanzu kuma al'adar su galibi ne na sadaka sabanin abin da ma'aiki ya daura su a kan su kenan za ga ma sharifi galibi ya zo maka baka dan bashi wani abu ba to gani yake kamar ka wulakanta shi ta saboda haka ma shi sharifi in kana so ka girmama shi ka ba shi wani abu ka ba shi da sunan hadiya ko da ya ce ka ban sadaka ya ce kun ci karfin cin sadaka ku dangin manzo saboda haka zan baka amma hadiya gift ne eh ومنهم أي المنافقين daga cikin munafikai allazina yu'duna nabiyya akwai wanda suke cutar da annabi da aibihi da aiban tashi wa bi naqli hadisi da daukan maganar da ya fada aje a yada cikin makiyansa wa yaquluna suna cewa idanuhu an zalika idan aka hana su hakan ya Allah ya Allah ya bulugahu kada abin da suke fada ya isa gun annabi an aka hana su kada abin da sai ya je ya ji sai su ce huwa uzunin ai ya sama'u ya sama'u kulla kili yana jin duk abin da aka gaya masa yana shi ma'ana uzun din kaga ba shi ne abin ji ba to idan laraba suka ce zaidul uzun suna nufin shi baya tantance magana kawai duk abin da kaje ka gaya masa zai yadda kaga wannan aibin ta ba kaman ba kaman ba mai hankali da zai gane kariya da gaskiya ba ko mai kariya da mai gaskiya kawai duk abin da kaje ka gaya masa shi ji yake yadda yi shi ne wai kuluna huwa udurtun suke gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan shi ne ake cewa mubalaga ka mayar da abu abu shi ne shi ne ake nufi balaga wane kunne ne ma'ana shi ne ma kunnan a gani kunne shi ne ubanji ba to shi ne ma kunnan komai shi yake baya tantancewa zagin manzo ne wannan suka yi faiza halafna lahu a ai in muka rantse masa anna lam nakun cewa mu ba mu faɗi abin da aka zo aka ce mun faɗa ba saddaqana sai ya gaskanta saboda haka ba ruwan mu za mu ci gaba da faɗa kawai kun ka gaya musu huwa uzunu mustami'u khairin lakum wannan ana ce mishi mukabala ko mushalaka Allah subhanahu ta'ala ya mayar musu da murtani a usulubin da suka faɗa da suka ce huwa uzun din su uzun din ba su yi izafansa ba sai Allah ya ce izafansa huwa uzunu khairin lakum wa uzuru khairin lahu kamar yadda Allah ya bayyana a baya wasu ma gaira musulmai su da suka ce wasu ma wasu ma gaira musulmai Allah ya ce to kawai a ce wa manzo wasu ma a cire wannan gaira musulmai kamar da muka fassara cikin suratul nisa'i ra'ina din aka hana su aka ce su ce unzur maimakon ra'ina maimakon kuma wasu ma gaira musulmai su ce wasu ma kawai kamar wannan ne anan kun utunu khairin lakum shine sauraron abinda yake zamanto muku alkhairi ne ba komai yake saurara ne jin abinda yake zamanto muku alkhairi ne shine murtanin da Allah ya mai musu kenan a usulubin da suke magana la mustami a khairi ba ne jin la mustami khairi sharri ba mai jin sharri ba da shi sai mai jin abin da yake alkhairi ne a gare ku yu'minu billahi kuma ba komai yake gaskantawa ba yu'minu billahi yana gaskanta Allah ne wa yu'minu wa yusaddiqu lil mu'minina sannan kuma yana gaskanta mu'minai ne shi ma akhbaruhu bihi cikin abin da suka ba shi labari la li ghairihi baya gaskanta wasu su wallamu za'idatu lam din za'ida ce lil farqi lil farqi baina imani taslimi wa ghairihi saboda bambanta tsakanin imanin sallamarwa wanda ake wa Allah da kuma imani da ba na sallamarwa sauran sauran musulmi shi yasa imani lafazin imani in yazo dan Allah sai a zo a sa a sa damu a sa ba a ce yu'minuna billahi billahi sasa in na mutane ne sai a sa damu kamar da yake yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina domin a bambanta tsakanin su da harfin sharri din wa rahmatun bir raf'i atfan ala udun anan an karanta da rufu'a qira'a ta ta jumhur kenan ya zamanto atafi zuwa ga udun ne ya zamanto qul huwa udunu khairin lakum wa qul huwa rahmatun shi manzo din maimakon ku ce mishi shi udun ne shi rahama ne rahama ne to haka ya zo da rufu'a kenan qul udunun wa rahmatun shi ne kenan qul udunun ay huwa udunu khairin huwa udunu khairin wa rahmatun shi ne sauraron alkhairi ne wa rahmatun kuma shi rahama ne shi ne ma'anan kira ta jumhur kenan wal jarri an karanta da jarra atfan ala khairi atafi zuwa ga khairi zai zamanto qul udunu khairin wa rahmatin eh huwa qul udunu khairin wa rahmatin kenan wannan kira'a kira'a ce ta hamza shi kadai cikin alqur'an sab'a ya karanta wa rahmatun lil marfu'u بالخفض فقبل الإمام الشافعي فدا ورحمة لرفعة ككرئيشي دا خفض دا جر شيني فاعل يبا فاعل فقبل سيباوا يباوا حمزة رمزي كان معناه ككرئي wannan kira'a ce mutawatira karbatsiya yana da kuma taujihi karbatse shine huwa huwa uzunu khairin lakum ko huwa uzunu khairin wa rahama wa rahamatin shine sauraron alkhairi ne a gare ku mai sauraron rahama da shafaka da tausayi ne a gare ku lillazina amanu ga waɗanda suke imani minkum daga cikin ku wallazina yu'duna rasulallahi waɗanda suke cutar da manzon Allah lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi saboda cutar da shi ridda da kafirci ne ya hadifuna billahi da kuma ayyuhal mu'minuna suna rantse muku da Allah shi ma ballagakum anhum cikin abin da ya isa ku daga gare su min azar rasuli na cutar da manzo annahum ma atau cewa su ba su aikata abin ba liyurdukum dan su yarda su yardar da ku ku samu yardanku wallahu wa rasuluhu a haku an yarduhu alhali Allah da manzonsa su suka fi cancanta a yardar mutu mana a nemi yardansu ba mutane ba da fa'ati da biyayya in kanu mu'minina in sun kasance mu'minai su yardar da Allah da manzo ba su nemi yardan wasu ba wa tauhidu damiri damiri da ya aka ci an yi ruduhu din li talazumin rida'ai saboda yarda guda biyun na Allah da manzo suna talazumi da juna ma'ana ba sa iya rabuwa kenan in ka samu yardan Allah ka samu yardan manzo in ka samu yardan manzo ka samu yardan Allah duk abu guda ne wanda wannan yana nuna darajar manzo sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ta wannan bangaren abu ɗaya ne abun guda ne in aka yi ifradin da miridin ba sai an yi ruduhu ma ba sai an yi ruduhu kawai أو خبر أو أو خبر الله أو أو رسوله محذوف كو خبر دين ɗaya daga cikin su mahzufi ne ko kabar din Allah ne mahzuf ko kabar din rasuluhu mahzuf wannan ma wani wajibi ne wanda asalin sa wallahu wa rasuluhu wallahu wallahu ahaqqu an an yurduhu wa rasuluhu to shi wa rasuluhu din sai aka yi hadafin kabar din sa kamar da muka karanta a baya annan laha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu shi annan lahadin an kawo khabar ɗinsa bari'un minal mushrikina wa rasuluhu din kuma an cire shi in kaga dama za ka cire a haka ya zamanto asalinsa wallahu wal- wallahu a wallahu a haƙu an yurduhu wa rasuluhu yanzu a haƙu an yurduhu din khabar ne na allahu wa rasuluhu kuma mubtada ne khabar ɗinsa ma'zufun dalla alaihi ma qablahu ai wa rasuluhu a haƙu an yurduhu kaman wancan wanda ya gabata annan la bari'un min mushrikina wa rasuluhu ai wa rasuluhu shi ma bari'un min mushrikina to za ka iya cire shi a haka a cire shi amma za a iya faɗan hakan kai amma domin a nuna darajar mahaifi shi ne aka canja sentence ɗin jumla ɗin domin ƙur'ani zai iya zuwa yi wallahu zai zamanto wallahu wa rasuluhu wallahu wa rasulu wa wallahu ahaqu an yurduhu wa rasuluhu in kuntum in kanu mu'minina dai ya zama haka yi kamar yadda wancan ayan yazo amma ana so a nuna tarazumi rida amincewar Allah da manzo shi ne aka bar wancan usulubi annan la bari umma mushrikina wa rasul aka dawo wannan usulubi din alam ya adamu annahu ay ashan basan da cewa lamarin yadda yake man yuhadi man yuhadi yushakik Allah wa rasulahu wanda ya ja da Allah da manzonsa fa anna lahu nara jahannama jazaa jazaan khalidan fiha yana da wutan jahannama sakamako da zai dawwama a ciki zalika al-khizyul azim wannan kuma kaskanci ne mai girma ba su san da haka bane ya hazaru ya khafu al-munafiquna an tunazzala alaihim ay ay al-mu'minin munafikai suna tsoron suna tsoron kada a saukar wa mu'minai suratun wata sura tunabbi'uhum surar tana ba wa mu'minan labari bima fi qulubihim abin da ke cikin zukatansu min nifaqi na munafirci wa hum ma zalika kuma a hakan maimakon hakan ya hana su istizai wa hum ma zalika yastahzi'una kuma a hakan suna izgilanci ga Allah da manzo kul istahzi'u amra tahdid lamari ne na umarni ne na tahdidi na tsoratarwa na fada a gare su ku je ku yi ta yin izgilinku inna la mukhrijul muzhirun ma tahzaruna Allah mai fitar da abin da kuke so kuke tsoron mai bayyana abin da kuke tsoron a bayyana ne ikhrajahu kuke tsoron fidda shi min nisakikum na munafircin ku wala illa muqasan la in din yace damu ne na qasan sa'altahum wallahi inda za ta tambaye su anisti za'ihim bi kawal qur'ani izgilin da suke mata suke wa qur'ani وهم سائرون معك إلى تبوك ألوك سنة تفيا تاريدا كي زوا تبوكا لا يقولن ذات زوس شيء مؤتذرين سنة ما سباد أذري إنما كنا نقود ونلعب هيراني دائي مكبوكبسا magana ne ya daɗi da shira muke wasa ai ba daga siyaki ba shi ne wannan kusa da ne ka kusa cikin abu ya yi daɗi har ka fita a hanya inda ma kunna na kutu kawai muna kusawa ne muna da abu muna wasa ne fil hadisi a cikin hirar da muke yi li naqta bi tariqa saboda yanke hanya ha zan idan kuna tafiya in akwai hira ko a mota ne ku je ku ga samu kun zo gudu saboda ba mu yanke hanya cikin sauri muna tattauna wannan ne fa ya kawo wannan magana da walam naqsid zalika bu mu yi nishin aibanta manzo ba sai Allah ya ce kullahum ka gaya musu abillahi Allah za ku yi wa izgilanci wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzonsa kuntum tasajuna kuke musu izgilanci kuna cewa wasa ne a harkan Allah ko manzo ko ayoyi akwai wasa ne la ta'tazuru an kada ba ku ba da wani uzuri na wasa kad kafartum ba da imanikum kun kafirce bayan imanikum ai zahara kufurukum ba da izhari imani kafircin ku ya bayyana bayan bayyanan imanin da kuka yi kuma domin haka ne ana magana harkar manzo ba wasa ba wasa ba wani abu kawai da abin da ka faɗa kan manzo kawai in yi ko ne ka yi da saboda girman lamarin manzo ba wasa a cikin harkar in ufa bilyayi mabniyan lil maf'uli wan nuni an karanta kuma da nun mabniyan lil fa'ili shi kuma in ufa an ta'ifatin kenan ko in na'fu in na'fu an ta'ifatin kirawoyi guda biyu da ya bayyana wayannan kirawoyi guda biyu can kuma akwai mu'azziba mu'azzib mu'azziba da nunun da kuma tu'azzab da ka asalin kira'a kira'an asim ne ya karanta in in in na'fu an ta'ifa ya karanta in in na'fu an ta'ifatin minkum mu'azziba mu'azziba ta'ifatan haka ya karanta in na'fu in na'fu an ta'ifatin minkum mu'azziba ta'ifatan jamhur suka karanta in ufa an ta'ifatin minkum tu'azzabu ta'ifatun karawoyi ne guda biyu idan aka yi wa wasu daga cikin ku afuwa bi ikhlasiha wa taubatiha saboda ikhlasin su da tuban su ka jahas bin humayyar kamar wani da ake ce mishi jahas bin humayyar ne wanda yana cikin su Allah ya taimake shi ya tuba musuluncin sa ya kyautata ya zama mutumin kirki har ya hadarci wannan yaƙi yaƙin yamama yaƙin yamama wanda aka kashe musai da muturkansa tare da asubakar karkashin jagorancin khalid bin walid aka ji aka kashe shi ya shahada a wannan yaƙi akwai tarjaman sa a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba na al-hafiz bin hajar shine jahsh bin humayyar yu'azziba ta'ifatan ko tu'azzabu ta'ifatan za mu azabtar da wasu daga ciki ko za a azabtar da wasu bi annahum kanu mujrimin saboda su mujrimai ne musirrina ala nifaqi wal istizai sun ci gaba da yin munafurci su da iskilancin su su ba su tuba ba المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أي متشابهون في الدين ka ba'adu shay'il wahidi yace munafikai maza da munafikai mata a shashin su zuwa shashin su sun yi kama da juna a addini addinin su ɗaya ne kamar yadda abu guda ne kan gutsura shi ya zamanto abu daban-daban su abu ɗaya ne kawai ya amuruna bil ma'munkari suna ba da umarnin abu marar kyau al-kufri wal ma'asi suna sa mutane kafirci da sabo وينهون عن المعروف سننسنا عن عبد يتوء الإيمان وطاعة إيمان لديها الله ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في طاعته سنا كان عنا ينسو وجن شوتا وجن شوتا طاعة نا بيئة الله نسوا الله تركوا طاعته سنبر بم الله فنسيهم كما الله يا برسو تركهم من نقشه آه يا برسو سبو دلطفيسه inda munafiqai da munafiquna munafiqai sune fasikai ma'ana sune kafirai wa dallahu munafiqina wal munafiqati wal kufara Allah ya yi wa munafiqai da munafiqai maza da munafiqai mata wal kufara da kafirai nara jahannama ya musu wa'adin shiga wutar jahannama khalidina fiha suna mai dawwama a ciki hiya hasbuhum ita jahannamar ta ishe su jaza'an wa iqaba a sakamako da azaba duk ta ishe su wa la'anahumullahu ab'adahum an rahmatihi Allah ya la'ance su ya nisantar da su daga rahmatsa wa lahum azabun muqim suna da azaba da'imin dawwamanni duba ya fara ambatan su munafikai wa hadallahu almunafiqina wal munafiqati kuna wal kufara domin hatsarin sun fi kafirai sura din hatsari antum ayyuhal munafiquna ku munafikai ya ku munafikai kallazina min qablikum kaman wadanda suka gabace ku ne kanu ashadda minkum quwwatan sun fi ku karfi sun fi ku karfi wa akthar amwana sun fi ku kuma yawan dukiya wa auladan sun fi ku yawan yaya fastamta'u tamatta'u fi khalaqihim nasibihim min ad-dunya suka ji daɗi da kasansu na duniya fastamta'atum ayyuhal munafiquna kuma ku ji ku ji ya ya ku munafai kuma ku ji jihadakikum ku ji ku ji daɗin kasonku nasijinku a duniya kama samta alladina min qablikum jihadatihim kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka ji daɗin nasibin abin da aka ba su na, na duniyarsu wa kuntum fil batili kun ƙosa cikin ƙarya wa ta'ani fil nabi sallallahu alaihi wasallam cikin suka da annabi sallallahu alaihi wasallam kallazi khadu kamar yadda su suka kusa aika khawdihim kaman kusa wasu a nan a shiyudu ya fassara allazi tun a matsayin ismin a matsayin ma mastariya ne saboda ma mastariya da ma mausuliya sun yi kama don haka ne wani lokaci ake daukan ma'anar ɗaya ake ba wa ɗaya to saboda da allazi ya zo yana zuwa da ma'ana ma al-mawsul to ma kuma lafazinsa da ma masdariya ɗaya ne to ta wannan bangaren sai aka ɗauki ismul mausul aka ba shi ma'ana na ma masdariya kallazi khadu ai ka kaudi kamar ya ce wa hudutum kama khadu ne in ka ce wa hudutum kama khadu ma da masdariya ce in kuma ma masdariya ce zaka kaddara wa hudutum ka kaudi shi kenan magana ya gare to wasu malaman suna ganin cewa allazi din ne ko kai jami'insa ko ba kai jami'insa ba yana zuwa da ma'ana jami'i ai mu karanta farko farkon suratul baqara masaluhum kamasalil ladzi da naran yace falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihi hagan da yake kalla masalun kamasalil ladzi da naran can gaba yace dhahaba Allahu bi nurihim ya mayar da shi jami to saboda haka anan allazi din ne bi ma'ana kawai allazina wa kudutum kallazina khadu kawai eh allazi din ne kawai allazina ne a wannan wajen wasu kuma suka ce a allazi din sifa ce li mawsufin mahdufi ka zama malaman nawa suna da hikimomi da yawa sifa ce li mawsufin mahdufi ai wa kudutum kal khawdin ladhi khaduhu haka ne akwai alkhawd wanda shine mawsufi allazi din shine sifa sai aka cire mawsufin aka bar sifa din kenan suka fidda shi a haka duk wannan abin da ya kawo wannan me yasa da aka ce kallabi aka ce khadu aka kawo wawun jama'a da cewa kai kallabi khada shi ne duk wannan maganganu babu babu magana saboda a'idi ne na mufradi ya koma kan mufradi ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa inna ayyukan sun lalace a duniya da lahira wa ulaika hum al-khasiruna su asararru ne alam ya'tihim naba'u khabaru alladhina min qablihim qawmi nuh wa 'ad yace labarin waɗanda suka gabace su mutanen annabi nuhu da adawa bai zo musu bane hum qaumu hud adawan su ne mutanen annabi hudu wa samuda qaumu salih da samudawa mutanen annabi salih duk labarin wayannan bai zo musu bane wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim wa ashabi madyana qaumi shu'aib mutanen madyana mutanen annabi shu'aib wal mu'tasikat qura qaumi lut shine garuruwan mutanen annabi zuto su ake nufi da almutafikat ai ahliha mutanen almutafikat din kenan asalin almutafikat din sunan iskan da aka halakar da garuruwan iskan da aka turo shine wal mutafikata ahwa da yazo cikin suratul najm iskan da aka turo ta halakar da mutane annabi lodo shine ake ce mishi al-mu'tafika jinsu al-mu'tafika to sai gum yau da gobe sai sunan gum sai gum sunan wannan iskan sai ya bi yau da gobe to shi yasa ba ko ina ne in al-mutafikat din ya zo yake da sunan sunan wannan gum ba akwai wanda yake zuwa da asalin ma'anansa shine wanda abin da al-mutafikat ana nufin iska ar-riyah wanda aka sarrafa domin a halakar da mutane annabi kamar yadda ya farko farkon cikin suratul haka atadhum rusuluhum bil bayyinati wayannan duka manzannin su sun zo musu da bayyanannun hujjoji bil mu'jizati mu'jizozi fakazzabuhum suka karyata su fa uhu ku aka halakar da su kuma kana dawo da yadda ba Allah sam sam ba mai zaluntar su bane bi an yu'azibahum ya azabtar da su bi gairi dambi ba tare da zunubi bane walakin kanu anfusahum yuzlimuna kawai su ne suka zalunci kawukan su birtikabi dambi ta hanyar aikata zunubi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai mazan su da matan su shashin su masoya ne na shashi suna son juna ya amuruna bil ma'rufi su suna umarni ne da abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkari suna hana abu mara kyau akasin munafikai kenan wa yuqimuna salata wa yutuna zakata suna tsaye da sallah suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu suna bin Allah da manzonsa ulaika sayarhamu sayarhamuhumullah Allah zai wayannan Allah zai ji kansu zai musu rama inna allaha azizun shi Allah mabuwayi ne la yu'jizuhu shay'un ba abin da yake gagarin shi an ijazi an an injazi wa ajihi wa wa'idihi ba abin da zai hana shi ko ya gagarar da shi zartar da wa'adinsa da wa'idinsa hakimun mai hikima ne la ya da ushayan illa fi mahallihi baya aji abu sai a mahallinsa وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار الله ياي ومؤمني مزاد ماتا القول الجنة وندا كركشنتا ورمي تكي بدانا خالدين فيها أنا مقدر مصدا دوما فيكي ومساكن طيبة سننكما Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wa'adi musu gidaje masu kyau fi jannati al'adin cikin الجنة كإقامة جنات أدن إقامة الجنة تزما دن دن دن ورضوان من الله يرداء أبون الله أكبر أعظم من ذلك كله ياتي وين أبون دعك فدعك باقيا نا الجنة ذلك هو الفوز العظيم يرداء يردان الله شيني ربون ليكي لجرمه هذا يرداء to ya fi aljanna da duk ni'imominsa da abubuwan da ake fada yardan Allah subhanahu ta'ala ya fi shi sa wasu suke ibada don su samu yardan Allah ba don su samu aljanna ba saboda ganin wannan shi ne wannan nasi man yashri nafsa hubtira a mardatin layi ya mutane dama akwai mai neman aljanna akwai mai neman mai neman yardan Allah akwai mai neman Allahn kansa yardan ma ba Allah ba ne ba na Allah ba to akwai wanda aljanna yake nema akwai wanda yake neman yardan Allah shi wanda ya fi mai neman aljanna akwai kuma wanda yake neman Allah kansa su ne yuriduna waje haku kenan ai yuriduna hu shi suke nufi babu maganin yardan babu magana aljanna kashi uku ne mutane eh to shi ne ce yardan Allah din ya fi gidan aljanna din girma shi yasa yace zalika huwa al-fawzul azim wasu suka ce zalika yana duba ridwanu min Allahi akbar wasu suka ce wa ridwanu min Allahi akbar din jumla ce mu'tarida zalika huwa al-fawz al-azim din isharan zuwa ga aljanna kamar an ce khalidin fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adl zalika huwa al-fawz al-azim wa ridwan min allahi akbar kamar an fadi haka ne wajihi biyu ne da shi ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi jahidul kufara bisayfi ka yaƙi kafirai da takobi wal munafiqina bil lisani wal hujjati ka yaƙi munafukai da harshe da hujja wa hudus alaihim ka kuntata musu bilin tihari da tsawatarwa wal makci da kuma fushi yi musu fushi wa ma'awahum jahannama makoman su jahannama ne wa bi'sal masiru al marji hiya in kuwa makoma jahannama shi wannan makoma ya munana ma'ana hiya ita ce nan mafsusun bizanni يعرفون أي المنافقون منافقين سنة رنسوا بالله سنة رنسوا دع الله ما قالوا بس فدي وانا عزين دا أكشي أكشي مكا سنفر أي ما بلغك عنهم من السلبي أبن دا يسا gunka cewa sun gaya maka na zagi to suna rantsewa su ba su faɗa ba walaka da kalu kalimatar kufri hakika sun faɗi kalma ta kafirci shi ne aibanta manzo din aibanta manzo kafirci ne wa kafaru ba da islamihim sun kafirce bayan musuluntansu azharul kufra ba da izharul islam sun bayyana kafirci bayan bayyana musulunci wa hammu bima lam yanalu min al-fatki bin nabi bin nabi lailatul aqabah sun kimmantu da yin abin da ba su samu sun yi shi ba na kawo wa annabi hari a daren akaba inda auduhi min tabuka yayin da yake dawo komowa daga tabuka wa hum bi bid'ata ashara rajulan su wasu mutane ne su goma sha goma sha bai sai sha biyu ko sha uku ba kawai goma sha fa daraba amma rubun yasir wujuhar rawahi lamma غشوه فردو amma bin yasir sai yadda ki fuskokin dabbobin wayannan mutane dabbobin mutanen nan da suka hau jam'i ne na rafida dabbobin mutanen nan su goma sha da suka hau kai za su zo su kawo annabi hari lamma gashuhu yayin da suka zo suka rufe da shi suka rufe da shi amma faruddu aka mayar da su aka mayar da su baya ko yayin da suka zo suka rufe da manzo za su kawo mishi hari sai ammar bin yasir sai yadda shi fuskocin wa'annan dabbobin nasu faruddu aka mayar da su baya wa ma nakamu an karu ba komai suke inkari suka ki ba illa an azinahumullahu wa rasuluhu min fadlihi sai kawai Allah da manzansa sun wadatar da su daga fadararsa daga gana'ini da ganimomi ba da shiddati hajatihim bayan tsananin bukatarsu almana lam yanalhum minhu illa hada ba komai ne annabi ya musu ba suka yi niyan kawo mishi hari sai wannan shi ne ma'ana Allah subhanahu wata'ala manzo da manzo sun wadatar da wayannan musulmai din da fadara walaisa mimma yunkamu baya daga cikin abin da ake ci hakan kuma balle a zuhar a kawo wa mutum hari fa in ya tubu a nifaqi idan suka tuba daga munafurci wa yu'minu bika suka yi imani da kai ya ku khairar da hum hakan ya fi musu alkhairi wa in ya tawallau idan suka juye da baya an imani daga imani yuzibhumullahu azabun aliman fid dunya بالكتب الله زي أذبتر دسو عذابا من ردد أدونيا لكشفوا والآخرة على يركم بالنار دوتا وما لهم في الأرض من ولي أدد دنيا دورن كتبات دون مسوي يعفضهم منه وند زي في أي سدد ونا عذابا ولا نسير يمنع باس دون يتمكو زي حنا مسو ونا عذابا ولوب أنا الله سبحانه وتعالى يتئل أن أغناهم الله ورسوله wanda ya zamanto agana din fi'ili ne ya zamanto na Allahu kuma ya zamanto na wa rasulu ya illa an agnahum Allahu wa agnahum wa agnahum rasuluhu Allah ya wadatar da su manzon sama ya wadatar da su cikin abin da yanzu ake cewa shirka ne idan aka faɗa ga shi gargajar a cikin Qur'ani shi kuma agana din ismul fa'il din sa shine al-mughni kaga kenan suna Allah al-mubuni kuma da wannan sunan za ka yi kiran manzo maka shi shi al-mubuni da nassin wannan aya cikin wannan ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi manzo din ya wuce diyar da ake tsammani aka ce an'ama Allahu alayhi ba magana ya gane aka ce wa an'amta alayhi to shigen wannan ne domin girman manzo shi za su yi a cikin alkhasaitul kubra yake cewa sunayen Allah da bai halitta a yi itidafin zuwa ga manzo ba ba su da yawa har ya kawo wajihin a wajihin a abin nan aljabbaru aljabbaru ba sunan Allah ba ne to aljabbaru tun a sunan Allah shine wanda babu wani wanda yake sama da shi babu wani halitta ko min girman sa ko min karfin sa ko isan sa wanda yake sama da kowanne yana kasa da shi shi ne aljabbaru to wannan sunan aljabbaru yace shi manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma ga garabadau ne duk duniya ba wanda ya isa ya yaƙe shi ya yi nasara shi ɗaya ne ƙwaya ɗaya raki ya fito amma yanzu a yau musulmi miliyan nawa ne Eh, lokacin da ya fito a makka ɗakinsa na ɗakinsa na kara wanda yake kwana a ciki Eh, yanzu kuma duniya gaba ɗaya ya mallake shi sannan azzabaru ne in ke karaya manzo sallama a yakin Uhud akwai wanda aka fille mishi da hannu ya rike hannun ya kawo manzo ya kama hannun ya hada ya shafa shi ya zama normal ya aljabbar kenan to saboda haka ta waɗannan wuzushi da wasu ta'awilai to sunayen Allah waɗanda bai halitta a ai itlaki su da manzo ba ba su da yawa wannan sunaye shine yace bil mu'minina ra'ufun rahimun gargadar ra'ufur rahim to irin wannan ne wai a yau haka faɗa wa ma'aiki sai a ce sabo ne to wannan sabon wa ya fara yin sa ni sabo ne kai shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ce wa minhum man ahada Allah cikin su akwai wanda yayi wa Allah ahadi da in atana min fadlihi idan ya zo mana in ya bamu fadalansa لنصدقن زام صدق فيه إدغام تاء في الأصل في الثاني أصل لنتصدقن زام زام صدق ولنكونن من الصالحين sannan za mu kasance cikin salihai wa huwa sa'alaba bin hafiz shine sa'alaba bin hafiz sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam an yad'u lahu ya roƙa mishi Allah an yarzuka hullahu malam Allah ya arzuta shi dukiya ku yu'addi minhu kulli zi haqqin aw ila kulli zi haqqin haqqahu zai ba wa duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa fa da'alahu Allah ya masa manzo ya roƙa masa Allah fa husi alai aka yarwata masa arziki fankata anil juma'ati wal jama'a ya daina zuwa sallan juma'a da jama'a sallan jama'a wa mana zakata ya hana zaka wannan akwai iskali a cikin ka duba tarjaman sa'adaba bin hafiz wannan yana cikin mutane guda guda 313 wanda suka halarci badar to abu ne da wahala wanda ya halarci badar kuma ya dawo ya koma ya haka saboda haka ina shakkun ingancin wannan sababin mutum saboda akwai wujahatun nazar wanda ya kamata a koma da tattafan tarjaman sahaba irin su a usudul ghaba na ibn al-asir ko wani al-istiab a shi abin nan 50 abin nan 50 abin nan ashab na wannan na abin nan wa yake da wannan abu umar shi ne ibn abdulbar kenan ko al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar ko mu'jamu sahaba na bukhari da ire-iren to za a ga cewa in ma ɗayan biyu ne ta yiwu sa'alaba bin hatib din su biyu ne kasance su biyu ne saboda a cikin ruwa za ka iya samun sahaba sahaba guda biyu ko uku ko hudu duk sunan su daya sai dai ka tattance su da lakabi ko da kunya ko da sunan garinsu ko da kabilarsu da abin da ya kama da wannan ka zo shiga cikin taradun za ka gani yanzu misali anas bin malik ma mutum biyar ne shi su abin manzon su mutane da ake kiran su anas bin malik mutane guda biyar ne kowa sunan su anas bin malik abdullahi da umar ma sun fi goma ma a cikin su abin manzon saboda haka ta yiwu akwai wani da ake ce mishi sa'alaba bin hafiz din daban wanda wannan aya ta soka a kansa ya zamo ba shahararre ba ne ba sananne ake itilakin sababin nuzulin wannan aya da shi wannan sa'alaba bin hafiz din shahararre eh to shi yasa irin wannan iskali na ilimi dole ne sai an koma maraji da suka shafi wannan abin da ake so a warware tukuna za a zo a warware to domin haka ba na ganin ingancin wannan abu to in ya inganta ya kasance to akwai sa'alaba bin hasu wani daban wani munafiki ba shi wannan wanda ya halarci badar sun bari kama ƙara ta'ala falan ma'atahum min fadlihi yayin da ya ba su fadalarsa ba bihi sai suka yi rowa da shi jawabi ne na lamma din wata wallau an ta'atillahi suka juye baya da biyayya ga Allah aka fi zuwa ga jawabi din ai falan ma atahu min fadlihi tawallaw wa hum uriduna suna masu kauda kai fa sabahum ai fa sayyara aqibatahum ya mayar da karshen su nifakan sabitan munafirci ne tabbatacce fi qulubihim cikin zukatan su ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranan da za su haɗu da shi ai ai Allah za su haɗu da Allah وهو يوم القيامة شين لا نتاشي من القيامة بما أخل بما أخلف الله أن من أسرشين دا الله يسا شكين زكاة تدن سبو دا سنسابا وعلا ما وعدوه عدن دا سكمش القوري وبما كانوا يكس- يكذبون كما سبو دا سنكسن شسنا ينكريا شيجي أشكم والنوعدي فجاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاته da wannan aya ta sauka a yadda shi yake fada a yanzu ya zo da zakansa zuwa annabin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace inna allaha mana'ani an aqbala minka Allah ya hana ni in ka kawo zakan karba fa ja'ala yahsu turaba ala ra'sihi sai fara watsawa kansa kasa yana kuka thumma ja'a jiha ila abi bakar ya kawo sai na abubakar lokacin da bayan manzo ya rasu ya zamo khalifa falan ya kubala ya ce abinda annabi ya ki karban shi ne ni zan karba shi mai ki karba summa ila umara ya kawo mun sai na umar falan ya kubala ya ci sa'a ma da bai ya ci sa'a ma da gobe kille yaji to shi mai ki karba summa ila usmana sannan ya kawo sai na usman falan ya kubala ba shi falan ya kubala ya ki karba wa ma ta fi zamanihi sai ya rasu a zamaninsa kaga yana bukatan wannan kissar a duba a wayannan maraji a ga nawaye shi wannan sa'ada ba bin hafitin ne ko wani sa'ada ba ne da ba alam ya alamu ai almunafiquna sun munafikai ba su san ba su san shi ba ba su sani ba annan la ya alamu sirrahu ma asarru fi anfusihim Allah yana sane da abin da suka boye cikin zukatansu wa najwahum da ganawansu ma tanadau bihi bainahum abinda suke ganawa da tattaunawa tsakaninsu Allah bai sani bane wa annan la allamul ghuyubi ba su san da cewa Allah masanin gaibobi bane ma gaba an iyan abinda ya bace wa idanu walamma nazalat ayatu sadaqa yayin da aya ta sadaka ta sauka ja'a rajulun wani mutum ya zo fa tasaddaka bi shay'in kathir ya ba da sadaka abu mai yawa faƙarar munafikuna sai munafikai suka ce mura'i riya ne ya yi riya ne waje a rajulun wani mutum ya zo fata sadaka bisa'i ya ba da sadakan alkama kwano ɗaya faƙalu suka ce inna da ganiyun an sadakati haza allah ya wadatu da sadakan wannan ne allah ne zai da kwano ɗaya fanazala sai Allah ya saukar da wannan allazina su waɗannan munafikai su ne waɗanda mubtada mu mubtada mubtada ne yalmizuna yaibuna almutawwi'ina almutanaffilina suke aibanta masu ba da sadakan nafila min almu'minina daga mu'minai fi sadakati cikin sadakan da suke bayarwa wallazina kuma suna aibanta waɗanda la yajiduna illa juhudahum ba su samu komai ba sai wannan abin da suke iya abin da kokarin su zai iya bayarwa kenan shi wanda ya bada kaɗan ɗin kenan ba ka ta hunfa ya tuna bihi su zo da abin da ya samu suke aibanta wayancan suke aibanta wayannan fa yaskaruna minhum suke musu izgilanci wal khabar khabar din wancan mubtada din allazina sakhira Allahu minhum wayannan Allah ya musu izgilanci jazahum ya musu sakayya da su huriyatihim na wannan izgilancin da suke wa mumunai walahum azabun alim suna da azaba mai radadi istaghfir ya muhammad ya ma'aikata musu gafara am aw la tastaghfir lahum ko karka yi musu gafara takhayyirun lahu fil istighfari wa tarkihi an bai zabin ya mubima musu gafara ko kar ya nema ya bari kada sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki da ke shi annabi rahama ne sai yace inni khuyirtu fastartu yani istighfar yace an bani zabi sai na zaba yana nufin ne na zabi istighfari rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito in tastabsir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum in zaka nema musu gafara so 70 Allah ba zai karba ba zai gafarta musu ba kila al-muradu bi 70 المبالغة في كثرة الاستغفار أنا دي يوم الاستغفار إن ذاك متو دي يوم نيمن غفرة ذاك متو أنا بريك الله سبب العربة كنا مبالغة سبعي in adadi da yawa ne sai su ce saba'i ba ta nufin wannan adadin saboda haka zai yiwu ya zamanto wannan ma'ana ne ma'ana duk yawan istighfari da nema musu gafara da za ka yi Allah ba zai karba ba وفي البخاري السنة البخاري حديث جازو حديثي لو أعلم أني لو زدت على السبعين آه دا ناسا دا ناسا دا إن دا زنكارا وسبعين دن غفر ذا غافر تامسو لزدت عليها دا زنكارا سبعين دن وقيل وسكتي المراد العدد العدد المخصوص والعدد من ذاك سنين لحديثه أيضا سبب حديث ليزغ وسأزيد على السبعين فبين لهم فبين له حصم المغفرة بآية سواء عليهم أستغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم أولنا حديث يتدى dan kara a saba'in din dan a gafarta musu sai Allah sai ya nuna wa kawai yanke gafaran ne gaba daya ya saukar da aya ta cikin suratul munafiki su din abu ɗaya ne ka nema musu gafara ko ka nema musu gafara dan ya gafi da dawo da Allah ba zai gafarta musu ba zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi saboda sun kafirce wa Allah da manzonsa wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shiryatar da mutane fasikai farihal mukhallafuna an tabuka yace waɗanda suka ki tafiya yakin tabuka sun yi farin ciki da maka'adihim aibi ko odihim masdar ne ne sun yi farin cikin zaman su khilafa ai ba da rasulillahi bayan tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo baya nan wa karihu sun ki an jahidu bi amwali wa anfusihim sun ki jihadi da dukiyarsu da rayukansu fi sabilillahi tafarkin Allah dan Allah dan daukar kalmar Allah وقالوا أي قال بعضهم لبعض وسو سكي جايا وسو لا تنفروا تخرجوا إلى الجهاد في الحر kada ku fita jihadi cikin wannan tsananin zafi kul naru jahannam ashaddu harran min tabuka wutan jahannama ai yafi zafin tabuka zafi fal aula abinda yafi an yattaquwa su kiyaye kansu daga zafin jahannama bi tarki takallufi da barin rashin tafiya ta boka ɗin laukanu ya suka huna ya adabu na zarika da sun san da haka ma ta kallafu da ba su saba ba ba su kici ba su kikin zuwa ba fal ya zaku kalilan fi duniya ya ce su yi dariya su yi dariya kaɗan a duniya wani ya fi kufi da akirati kafiran su yi kuka kuma da yawa a lahira da za a makamu ya su huna sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa خبر عن حاله عن بعد لابار حال سنين بصيغة الأمر بصيغة أمرني كنا معنى دنيا نن سنين داريا سو ديوا أما داجر أزاسي كوكا زاسي كوكا حال سنة دنيا دلائر أكفتا بصيغة أمرني فإن رجعك ردك الله من تبوك إن الله يداو دكيدك تبوك إلى طائفة منهم زوا wasu jama'a daga cikin su man takallafa bil madinati cikin wanda ya zauna a madina min munafikina daga munafikai yake zuwa tabuka fasta'azanuka suka nemi izini bil khuruji suka nemi izinin fita ma'aka tare da kai ila gazuwatin ukra zuwa wani yaki daban kamar yadda wasu suke yi idan ya zo ya zo da tabukan sai su yi sauri su je su ce idan za su shirya wani yaki a mana magana eh a mana magana in za a je wani yaki a mana magana a bayan wannan da kaki zuwa mana yana kokarin ya kare kansa ne suka nemi izinin fita ma aka ila zazzotin ukura zuwa wani yaki daban fa kullahum ka gaya musu lan takhruju ma iya abada har abada ba za ku fita tare da ni ba walan tuqatilu walan tuqatilu ma iya aduwan kuma har abada ba za ku yaki maƙiyi ko maƙiya tare da ni ba saboda yana zuwa ma'anan mufradi da jami kamar da mun sha bayani innakum raditun bil qu'udi ku kun fi amincewa da zaman awwala marra da farko lokacin da za mu je tabuka faku udu yanzu ma ku zauna ma da khalifina da mutakhallifina min ghadwi tare da waɗanda ba sa zuwa yaƙi dama minan nisa'i ire-iren mata wa sibiyani da yara wa gairihim da wani su kama marasa lafiya walamma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ala bin ubay yayin da annabi yayi wa dan ubay sallah shine jagoran munafikai ra'asul nifasi a Madina nazala sai wannan ya sauka wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan karkai wa wani wani da ya mutu a cikin su sallah har abada mata din sifa ne na ahadin din tukunan ba a so ne a gabatar da shi asalinsa wala tusalli ala ahadin mata minhum wani da ya mutu a cikin su karka yi mishi sallah abadan har abada wala takum ala kabarhi karka tsaya akan kabarinsa li dafnin aw ziyarati karka je jana'izan sa karka je ziyararsa innahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce wa Allah ga manzonsa wa matu wa hun fasikuna sun mutu suna kafirai kafiruna wala tujib ka amwaluhum wa auladuhum kada dukiyoyinsu da 'ya'yansu su su burge ka su baka mamaki inna ma yuridu Allah wa Allah yana so ne an yu'azzibahum biha ya azabtar da su da dukiyoyin su duniya a nan duniya wata zaka an wata zaka تخرج أنفسهم لا يمكن تفتا وهم كارهون باسا صوما أشير يمسوا سموتوا وهم كارهون كي لا يمكن تفتا سنة كافري سنة كافري wannan aya da wancan aya Allah ya gayara sifofin su duk da ma'anan su ɗaya ne saboda maudu'in da ake dubawa ne maudu'in da ake dubawa a can an sa daɗin an mayar da jumloli biyu suke aiki a can shi yasa aka maimaita an ce wala tujibka amwaluhum wala auladuhum kama an ce wala tujibka amwaluhum wala tujibka auladuhum maimaita dadin ya mayar da jumla daya ya zama jumloli guda biyu sannan kuma a nan da yace a inna ma yuridu Allah an yu'azzibahum din yana ma bayanin wancan lamdin za'ida ne ce inna ma yuridu Allah li yu'azzibahum a wannan yana ma bayanin wancan lamɗin za'ida ne wannan za'ida an ƙara lamɗin ne saboda an ƙara da a can domin da shi bai daya saboda an ƙara da sannan kuma a nan ci an yi aziba hun biya fi duniya can kuma fil hayati duniya domin a gayara lafazin a can aka faɗi mausufi da sifa ana aka faɗi sifa da ke cire mausufi yana shahara daga nan ne za ka gane wancan ayar tashi mubalaga a kan wannan dalilin wannan kuwa shi ne a can an soma an soma bayanin bayanin munafukai din ne bayanin su ba yi bayanin cikakke ba to da bukatan a kawo jimloli masu mubalaga na kushe su da asaran da za su yi a duniya da lahira a nan an yi ta bayanin su ta riga ya kafin wani misali kamar abu ne da ka sani da kuma abin da baka sani ba ka san bayanin da za a maka daban-daban ne wanda ka san shi in aka yi bayani takaitacce ma ya wadatar wanda baka san shi ba kuma to dole ne sai an kaya ma bayani dalla-dalla ka san hatsarinsa da irin asararsa domin wannan domin haka ne da ke bayanai da yawa akan munafuci sun gabata ta riga ya ka san halinsu saboda haka ba a bukatun a kawo maka mubalaga cikin wannan aya to shi ne bambancin wancan aya da wannan aya da ta zo kenan wai da unzila suratun ay ta'ifatun min qur'ani idan aka saukar da wata sura ai an ce sura wani bangaren qur'ani kenan an ai bi an aminu billahi surar ta zo da bayanin kun imani da Allah wajahidu ku yi jihadi ma rasulihi tare da manzansa ista'azanaka wannan jawabi na izaɗin ista'azanaka ulu tauli zaula zina masu wadata daga cikin minhum daga cikin su za su nemi izini a gunka a kan su zauna a gida wa qalu sai su ce zarna ka kyale mu na kuma alfa'idu na mu kasance tare da waɗanda suke zaune. Radu bi an ya kunu ma alkhawalifi sun amince su zauna tare da waɗanda suke suke zama a gida. Jam'u khalifa, jam'i ne na khalifa, ai an nisa'u lati takallafna fil buyuti. Matan da aka bar su a gida. shi ai su ake cewa khalifa jami'in ta alkhawadi kenan a bar su su kasance da mata a gida wa tudi ala qulubihim a toshe an toshe zukatan su fa hum la yafqahuna saboda haka ba za su fahimci ba za su fahimta alkhaira ba za su fahimci alkhairi ba lakin rasul wallazina amanu amma manzo da waɗanda suka yi imani ma tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu wa ulaika lahum alkhairat wa innam suna suna da alkhairai fi dunya wa akhirati duniya da lahira wa ulaika hum muflihuna sun sune masu rabo al'ayi alfa'iduna masu rabota أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار الله يتعالى دامس الجنة كركشن كركشن تقول من سنة غدانا خالدين فيها أن قدر أمس دوما أشفي ذلك الفوز العظيم وأن ربوني وأن يفي للجمع وجاء المعذرون بإدغام التاء في الأصل في الزال أي المؤتذرون أتلنت المؤتذرون لكي أنا سو a shigar da taɗin cikin zal to ba zai yiwu a wannan sukun ɗin ba zai yiwu ba zai bari a yi idigamin ta cikin zal ɗin ba to sai aka ɗauko wasalin taɗin almuta almuta aka ɗauko wasalin taɗin aka cire sukunin aka ba wa ainihin sai aka shigar da taɗin cikin zal ya zamanto al-mu'azziruna kenan al-mu'azziruna wa quri'a bihi yace an karanta da wannan lafazi din bi ma'ana al-ma'zurina ma'anan sa wadanda aka ba su uzuri ne wanda aka ba su uzuri wa quri'a bihi an karanta da wannan lafazi qira'a shadda wa ja'a al-mu'taziruna min al-a'rab asalin karbar kenan wannan kira'a ce ta zabata cikin saba'a ba ta cikin asalas idan nabi sallallahu sallama min al'arabi daga cikin ƙauyawan ƙauyawan larabawa su ne al'arab kenan mazauna ƙauye aka ce al'arabi ana nufin mazaunin ƙauye ne ko da ba balarabe ba ne za ce mishi al'arabi al'arabi mutumin ƙauye kenan a ce al'arab kauyawa kenan ba dole ne ya zama balarabe ba ba kawai shi ake so al'arabi in jam'i ne al'arab a cire wannan ya nisba din a cire shi daga kauyawa kenan mutanen jeji a idan nabi sallallahu alaihi sallama zuwa nabi sallama liyu zana da hum liyu zana da hum dan a ba su uzuri izini fil qu'udi na zama li uzurihim saboda uzurinsu wanda su din da gaske suna da uzuri su wa'annan fa azina da hum manzo he ba su izini wa ka'ada alladhina kadzabullaha wa rasulahu wadanda suka karyata Allah da manzonsa fiddi'a ila imani wajen da'awar imani min munafiqil a'radi daga munafikan kauyawa alil maji'i a almaji ilintizar sai suka ki su suka ki zuwa su ba da uzuran tabbacin munafurci suka ki zuwa su ba da izini su wayancan masu uzuri ne na gaskiya suna da dabbobi da suke kiwatawa da matsaloli na noma abubuwa na kauye da yawa sai manzo ya ba su izini sayusibu alladhina kafaru minhum azabun alim wanda suka kafirce daga cikin su azaba mai radadi zai zo ya same su laisa ala du'afai ka shuyuki masu rauni babu laifi a kansu kaman dattijawa wala ala marda haka nan marasa lafiya kal ummi kaman makafi jam'ina a'a a'a ma kenan wazzamna kaman waɗanda ba sa iya zama zama shin ba zai iya zama ba sai dai ya kwanta akwai wata cuta da zai hana mutum ya zauna ko a kan dabba ko a ƙasa sai dai ya kwanta irin wannan wala ala allazina la yajiduna ma yunfiquna hakanan waɗanda ba su samu abin da za su ciyar fil jihadi a jihadi ba su ma ba su da laifi harajin ba su da haraj ma'ana wayannan gaba daya babu laifi a kan su kamar ya ce laysa ala tu'afai harajin wala ala al-marda harajin wala ala allazina la yajiduna ma yunfiquna harajin ne zaka kawo daya sabab guda daya daga ciki wannan harajin din shine ismi na laisa ɗin wanda adad du'afai ɗin shi ne khabar ɗinsa asalinsa laisa harajin adad du'afai laisa harajin adad du'afai ismin zunubi ba zunubi su fi takhallufi anhu cikin rashin tafiya ta buka ɗin idza nasahu lillahi wa rasulihi fi hali qu'udihim in suka yi nasiha saboda Allah suka yi nasiha saboda manzonsa da adamin irjaji rashin da rashin kawo rudani a cikin gari misali an an bar gari an tafi sai ya su ya su su kawo wani rudu a cikin garin ko wa tasbiɗi wa tasbih da kuma zaunar da wasu ko hana wasu fita daga cikin waɗanda suke da ikon fita wa sa'ati hakanan ko rashin ta'a idan ba su yi wani abu na tashin hankali ba to su ba komai a kan wannan yana nufi ganin sun yi wani abu na tashin hankali na rudani a cikin gari bayan an bar su a gari ta su suna da tsinci a kansu ma alal musili na bizalika min sabil yace musulai waɗanda za su ɗauki dukiyarsu su bayar su zaman su su babu wata hanya tarikin bil mu'akhazati na kama su da laifi sannan zaka gane dukiya din yana da daɗi anna almusimi ana nufin masu kudi masu kudi da za a je jihadi zama ba ce aka yi bi an wale kun wa an kuce kun ba ko kikenan ka dauki misali raƙuma goma ko raƙuma ashirin ko ko dirham dubu goma dubu ashirin ka kawo ka ce gashi a je a yi jihadi kikenan ya kai zaman ka ba wanda zai ce kai munafiki ba kuma wanda zai zo ya ce maka kana da laifi ma'alal musimi na mutaji ma'anan musulmi din ba sa cikin munafukai saboda dama an ce jihadi ka yi da kuɗi ko ka yi da kanka da su munafukai ne ba za su iya kawo kuɗi su bayar ba suna da kuɗin ba za su ba da kuɗin ba sai dai su ba da uzuri sannan kamar yadda munafukai suke ba da uzuri akwai kayan kasuwancin da zai zo in ba in dama nan za a samu matsala sai su ba da irin wannan uzuri kuɗi za su ɗauka da yawa su kawo su ya ma ce a je a yi jihadi manzo baya ce musu masu fita tunan za a gane kuɗi din yana da amfani sosai a yi wallahu ghafu wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ne da hum a gare su rahimun mai jin kai ne bihin a gare su fi tausi a tafi zalika wajen yalwata musu haka ɗin kenan ta ce ta anan da yake ma'alar musulmina min sabil din inna masabilu din yana komawa zuwa min sabil din jumlan da ya zo tsakanin su da kuma jumla ce mutarika kuma ya ce ma'adar musulina min sabil inna mustabilu ala alladhina yastazimuna haka ne asalin jumla din tukunan da ke maganan bai kare ba sai aka ce wala ala alladhina idza ma atauka haka nan babu haraji zunubi kan waɗanda waɗanda idan suka zo mata litahamilahum ma'aka idan ghazwi ka ɗaura su kan dabbobi tare da kai su je yaƙi a nemo dabbobi za kuma ko dawakai su a shirye suke su je su yaƙi amma abin yaƙin babu a kawo a nema musu makani a nema musu doki su kawo a shirye suke za su je haɗu wa hum sab'atu min al-ansar yace su bakwai ne wanda hakan ya faru da su daga ansarawa wakila wasu kuma sun ce banu mukarrin ne wasu kabilun laraba na ce musu banu mukarrin ne kulta wannan jawabi ne izadin ne a iza ma a tauka litani da hun kulta yayin da suka zo maka ka ɗaura su kan dabbobi ko ka ba su guziri kulta ka ce la'ajidu ma a hamilukum alaihi ba na samun abin da zan iya ɗaura ku a kai har daga kace tawallau jawabu iza yace tawallau din shine jawabu na idza shi kuma kulta la ajidu ma ahamilukum alai hal ne mana da suka zo maka dan ka ka ka nema musu guzuri ko ka daura su kan dabba su je su jihadi yayin da kake ce yayin da kake ce musu ba na samun abin da zan iya daura ku a kai tawallau sai su juye jawabu idza su juye da baya ai in sarafu sai su tafi wa a'yunuhum tafidu tafidu min min bil bayani min ad-dam'i idanun su suna kwarararwa sai menene min ad-dam'i shine hawaye suke kwarara hazanan saboda bakin ciki da aji da Allah ya ji dumayin cikona saboda ba su samu abin da za su ciyar fi jihadi a jihadi ba don wannan suke yin kuka wayannan su ma babu haraci a kan su ne ma wayanda zai zo a cikin wannan sura Allah yake bayani cewa duk inda aka je aka shiga aka fita a harkokin jihadi da su aka yi za a rubuta musu lada سبحانك اللهم وبحمدك